أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, ah, ah, um, thank you everyone for being here um, we welcome our honored guest um, Sheikh Dr. Abdullah Gadondaya um, to Bradford and Leeds um, he has visited us last year and Alhamdulillah he's back again um, to honor us, to give us a nice lecture. Um, unfortunately, we're running short of time, so we'll have to do this quickly. Um, he's got a lot of items on his. Okay, he's got a lot of items on his uh, schedule. he's coming in from Birmingham, and he has to go back to Birmingham for another lecture. So we say thank you. Alhamdulillah, he's here. Alhamdulillah for everyone that has been able to make it. And I'm not to take too much time with unnecessary speeches. I'm sure everyone is here not to see me, not to listen to me, but to listen to our um, esteemed Sheikh. Um, please welcome him. Alhamdulillah. Thank you. Jazakallah bi khair. Bismillah ar-Rahman rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهةً لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا musulmi na wannan gari bradford ko da kuma leeds da sauran garuruka da muka haɗu a wannan ɗakin taro a united kingdom ina mana sallama irin ta addinin musulunci da gaisuwa da kuma girmamawa da fatan alkhairi barkanmu da wannan yammaci barkanku da baro gidajenku da baro ayyukanku da baro ofisoshinku da shagulgulanku da uzurorinku tare da ku da 'ya'yanku da iyalanku gaba daya na ji daɗi kwarai a haɗuwarmu da ku kuma an yi zumunci an gaisa wani ya haɗu da wani yan uwa sun haɗu da yan uwa Allah ya saka da alkhairi a nasiha ce da ziyara muka kawo muku ta ƙauna kamar yadda aka saba saboda Allah zan yi amfani da wannan gajeren lokaci in yi mana nasiha a matsayinmu na musulmi akan abu guda ɗaya yana da 'ya'ya guda biyu umbrella ɗin ita ce tarbiyya in general to amma tarbiyyan tarbiyyar iyaye da kuma tarbiyyan yaya bari fara da tarbiyyar iyaye a musulunci idan an ce a tarbiyyatu kalma ce ta larabci tana nufin tanshi'atu shai'i growing din wani abu ko grooming din wani abu ya taso akan wata manufa har ya kai zuwa wato peak dinsa ƙarshensa sannan daga baya kuma ya gangara gangarawar shine kuma mutuwa na farko dai a mu musulmi ne alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya mana arzikin wannan addini huwa sammakumul muslimina min qablu Allah shine ya ambace ku da sunan musulmi ba mu da wani sunan da ya mana daɗi irin sunan da Allah ya ambace mu da shi Allah shine ya sa wa musulmi sunan musulmi menene ma'anan musulmi shine mai miƙa wuya ya yadda duk abin da aka ce yayi zai aikata duk abin da aka ce kar yayi to bi zai aikata ba ka rinka ji a ranka ki rinka jin a ranki cewa sunan ki kenan sunan ka kenan shi kuma Allah da ya sa mana wannan sunan yana so mu zama haka ne waɗanda in an ce mu yi mu yi in an ce kada mu yi kada mu yi babu wani girma da ɗan adam zai iya samu a duniya da lahira ya ci moriyar wannan girman guda biyu sai ya amsa wannan suna na musulunci shine zai samu dace da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana duk wanda ya kuskure ya saukaka daga kan wannan suna kuma bai yi aiki da abin da shari'a ta kira musulmi da shi ba a duk inda yake baya da uzuri wallahi Allah ba zai bar shi ba kuma zai rayuwa wanda zai dana sani daga baya abu na biyu muna da annabi da aka turo mana a shagaida wanda zai gaidin ɗinmu suru wannan addini namu ga yadda ake bi ga yadda ba za a bi ba yanzu da za mu zo wannan gari sai muka ɗauki gaida muka saka map sai ke gaidin ɗinmu idan mun bi abin da map ɗin nan ya bamu za mu samu dacewa mu zo inda ake so idan muka kauce masa to kuma za mu bata wannan typical example ne da gaida da Allah ya turo maka manzo Allah sallama da shine zai guide ɗinka a rayuwarka da inda kake sai ka ki ka bi abin da ya baka sai ka bi wani guri to dole zaka fada cikin bata kuma zaka zo kai da na sani da haka mu gode wa Allah da Allah ya bamu addini kuma bai ce mu yi shi mu kaɗai haka ba sai kuma ya haɗa mu da wanda zai yi a guiding ɗinmu akan addinin shine bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da musuluncin Saudiya da na Kuwait da na Misra da na Turkey da na United States da United Kingdom da na Dubai da na Nigeria da na Chad da na Ghana da na Kamaru ko ina musulunci ɗaya ne kuma duk inda musulmi yake ana bin sa bashin yayi kokarin yayi practicing musulunci amma iyayen da yake da dama kuma iyayen da zai iya yi kowa Allah yana kama shi ne akan damar da ya samu bai yi aiki da ita ba na'am yanzu mu a kasashen mu Afirka akwai abubuwan da za mu iya yi na addini muna da yanci ba mu da damuwa za mu iya yi amma kai ba kai suka yi ba anan saboda yanayin environment din da kuma yanayin hukuncin ko gwamnatin ko hukumar to amma iya damar da kake da ita aka baka da ba a hana ka ba to fa Allah bai zai kyale ka kai ba sai ya tambaye ka dole ne duk inda muke mu fitar da identity din mu mu musulmi ne a wajen aikin mu ne a wajen mu'amalar mu ne a cikin gidajen mu ne a rayuwar mu ne kada mu bari a sace mana addinin mu a raba mu da tarbiyyar mu a raba mu da ɗabi'an mu na kwarai a zo a ɗora mana wata ko mu karɓi wata mu zo muna aikata daga baya da za mu zo ‘ya'yanmu sai mana Allah ya isa a kula sosai ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un za mu jarrabe ku akwai jarrabawa a rayuwa akan sharri Allah tabaraka ta'ala zai dora maka sharri jarrabawa ne cikin masifa jarrabawa ne kuma Allah zai iya baka gata da ni'ima kuma ya jarrabe ka a cikin wannan gata da ni'ima kuna zaune a wurin da idan mutum bai je sallar jam'i ba ba wanda zai masa magana wataƙila zai uzuri da wajen aikinsa wataƙila zai uzuri da nisan inda yake da yawan kuwa suna zaune a wurin da ko masallaci babu mai imani a turai mai kula da salloli kuma mu a wajenmu mu da ba a turai muke ba muke zuwa muna jinjina muku duk wanda ya zo irin wannan ƙasa ko irin wannan ƙasashe na turawa aka kuma gan shi a cikin commitment ɗin addini to wannan imaninsa inda yana gida to aikin da zai na imani sai ya ninka wannan saboda duk wata dama ta baɗala kana da ita nan kuma rayuwa ce ta kowa on his own yake rayuwa ba ruwan kowa da kowa kuma ba wanda ya sai maka faɗa kuma ba wanda ya sai ja maka ne kuma ba wanda ya sai ce kaza saboda kowa da darajarsa ya zo kowa mai ilimi ne a cikin ku kowa mai matsayi ne a cikin ku kowa yana da wani dama da yake da shi hannu amma kuma Allah yana sama da ku saboda ka karka manta kana rayuwa a gurin da ko sallah baka iya samu kai akan lokaci ko kuma baka da masallacin jami'a kusa da kai to amma Allah yana kallon ka wani irin kokari kai na rayuwarka a wannan guri kai protecting addinin ka da mutuncin ka da kiman ka da na iyalin ka da na yayan ka wani ma juma'a sai yayi tafiya mai nisa yake so ya je inda ba dan Allah ya taimake mu ya rufa mana asiri yan uwanmu musulmi irin yan pakistan yan india yan indonesia yan wane ne suna sun riga mu zuwa nan kasashen sun giggina masallatai sun yi islamic centers sun yi islamic schools sun yi kaza kaza ba da kashin mu ya bushe za ka wayi gari garin da kake rayuwa gabaki ne baka da masallacin juma'a ba lantana na idi baka da shi kai kuma a matsayinka na baki har yanzu kana wani bacci da baka farka ba har yanzu ka zo nan an ɗauke ka aiki ka samu fasfot kana takardar ƙasa a nan ka haifi ɗa ɗaya ka haifi ɗa biyu ka tara iyali a nan rayuwarka ta zama tana nan baka mafarkin yaushe zaka koma gida amma baka yi tunanin ya zaka gina rayuwarka da ta 'ya'yanka a nan gurin ba ku yi haƙuri da maganganuna da kalmomina wanda mu gaya kanmu gaskiya yanzu kunan shine gidan kwaye duk wanda ya koma ƙasarsa ya je ziyara ne wani a nan zai mutu wani ‘ya'yansa gaba ɗaya a nan za su rayu da yawayan kuwa sai dai wani opportunity ya taso an neme ka ka zama gwamna ko ka zama dan majalisa a jihar ku ko ka zama wani minista ko wani opportunity na gwamnati wani dan uwanka ya samu matsayi ya kira ka an baka wani office shi ma sai ka auna ka gani wani ma rabawa kafa zai yi yana cin yana nan to amma waɗannan 'ya'yan naku da kuke haifa waɗannan yaran wani shiri kuka yi musu na su rayu a nan ƙasar su rayu da mutuncinsu da al'adarsu da addininsu nan da shekara talatin mai zuwa wani tsari kuka yi musu shi fa fasfot ɗinsa ma ɗan nan ƙasar ne kuma gwamnatin ingila ta ta fi iko da shi sama da gwamnatin najeriya tunda anan aka haifa mata shi wani tsari ka masa da yau in ka faɗi ka mutu ɗanka zai iya rayuwa cikin aminci ya ce babana ya yi aiki a nan ƙasar shekaru talatin iyayenmu suka zo sun gina mana masallatai sun gina mana makarantu matan aure an yi musu islamiyya an yi musu wurin tarurruka an yi musu tsari wani tsari ka yi musu to wannan yana daga cikin tarbiyyar da nake so ne magana ya kamata mu yi wa kanmu tarbiyya mu gina future ɗin yaranmu mu gina wa kanmu future mu samar wa kanmu yanci idan dan Pakistan in ya tashi duk kwaramniyarsa yana da katon masallaci da zai je zauna yi ne a can yana ganin yan uwansa ko damuwa ya shiga ko jininsa ne ya hau in ya je ga yan uwansa aka yi wasa da dariya zai samu sauki kai ba kai ba Allah ya riga ba ku dama Allah ya girmama ku Allah ya ba ku matsayi wato ina so ku sani cewa ba za ku iya rayuwa a nan ƙasar ba tare da kun yi wa kanku tsarin ya za ku bauta wa Allah ba gwamnati ba ta cuce ku ba ta zalunce ku ba dan ta ba ku dama ku sayi fili ku sayi gida ku gina makaranta ku gina masallaci duk kuna da wannan damar amma yaya a matsayinka na musulmi za ka iya rayuwa a irin wannan ƙasa wanda ba musulunci ba ne a gabansu ba shi ba su ma san shi ba ba shi ne duniya ce a gabansu kawai su ya kamata iyaye ku haɗu ku haɗa kanku ku yi wa kanku tarbiyya ta ƙware ku daina duba kanku ku yanzu ku kaɗai ku duba bayanku don Allah ku duba bayanku ku gina wani legacy ku bar wani legacy da ko tafiya ko kun bar ƙasar ko wani dalili ya ɗauke ku kun bar wani abin da kun shuka addini a nan a birmingham a shekaran jiya mun je wani masallaci masjidul talaba babban masallaci guri mai daraja mai kima mai tsafta ga azuzuwa ga gurin sallah ga banɗakuna ga ɗakin taro ga komai da komai amma da muka muka bincika tarihi wani ɗan kasuwa ne ɗan Yaman, ya baro ƙasar Yaman ya shigo Ingila ya zo Birmingham ya sauka a wannan gari da sunan kasuwanci ya ce bari ya yi wani abin sadaka jariya ya haɗu da wanda zai haɗu da shi suka buɗe guri da za a sauke dukkan wani baƙo da zai zo ya samu masauki da masallaci da wurin sallah yau gani ni daga Najeriya daga Kano daga gadon kaya na taho daga nisan duniya tafiyar awanni miliyoyin kilomita sama da ƙasa amma na zo an kafa mun kujera na yi wa'azi a wurin wannan dattijo yana kabari yana kwance yana kwance ya samu ladan wani da ya zo daga Kano muka haɗu da 'yan uwa da matanku da 'ya'yanku abun sha'awa suka ci kamar yadda ku shirya abinci nan suka zuba abinci suka sha shayi aka yi wasa da dariya aka yi fatawa aka yi tambayoyi aka samu nishadi malam mutane manyan mutane likitoci injiniyoyi duk aka zo aka yi zumunci amma duka wa zai kwashe wannan ladan wannan bayamanin shi zai kwashe ladan me ya kawo shi kasan nan wallahi ba aiki watakila na rantse da Allah albashin da kake dauka ya fi nasa amma duba yau ya fadi ya mutu bai da damuwa saboda ka yana ni ina so na gaya muku ba zan boye muku mu yan uwanku ne muna karantarwa kuna bibiyan mu kuma muna zuwa kuna karban bakuncin mu amma za mu gina muku lahira ku kuma mu taimake ku akan duniyar ya za ku iya raya ta ku ji daɗi za mu so a ce yau mun ga wasu masallatai da kuka gina naku gidaje da kuka saya kuka tara fan ɗari biyu fan ɗari biyar fan dubu ɗaya kuka har hada kuna da future plan to ai nan kake kai yanzu garinka ne ‘ya'yanka nan suke kai ma nan kake nan Allah ya kaddara maka neman cin abincinka wani ɗan uwanka yana Kano ya koma Inugu da zama a can yake wankin takalmi ko shushaina Allah ya rubuta mai a can zai rayu da 'ya'yansa da jikokinsa kai kuma sai ya ɗauko kai kawo ka ingila ba za ka gode wa Allah ba akan wani abin da ya maka sai ya gidan saukan baki sai ya masallaci duk inda ka je a kasashen magarukan mu na Afirka da biranen zaga an ce akwai zango ka san me zango matattaran yan uwa Hausawa baki yan Ghana yan Kamaru yan Chad yan zango to ku ina naku zangon ku fara tunani ga su Alhaji Bashir dattawa ga sunan duk kuna zaune wallahi ba wanda zai fara wannan tunanin sai ku ku yi wa jikokinku gata da ‘ya'yanku. Kai ba mamaki za ka ce shekara ka za ka koma gida, ba mamaki kana da katafaren gidanka da kobe, amma wataƙila ƙaramin ɗanka shi anan zai aiki anan zai rayu, ba za ka taimake shi ba. Wannan shi ne gabar farko abin da nake so na bawa ‘yan uwana shawara. Wallahi sai an kai lokacin da ma za ku iya siyan wani land makabartar ku ne ku kaɗai musulmi. duk wanda ya faɗi ya mutu anan bai da damuwa za a binne shi a cikin ƴan uwansa musulmi wallahi za ku iya yi ba wani abin da sai gagare ku ta abin da kuka yi plan kuka sa shi ko daga nan zuwa shekara ashirin ne shekara goma ne wallahi za ku yi succeeding kuma ƴaƴanku za su yi muku addu'a amma ba na son waɗancan yaran ƴan ƙananan nan ga su nan wata rana wani shekaru a zamanin su wani malami ya zo sun karɓe shi har shekara ashirin da za a zo a ce sun rasa ina ina ina ina za su je masallacinsu ina za su je wurin da'awansu da haka yana daga cikin tarbiyya ka zama kana da commitment na addini ana muslim yanzu duk inda ka ga dan pakistan a garin sai ganshi da kayan pakistan idan ya je yana da restaurant ɗinsa na pakistan abincinsa idan ka je gidajensu a bikinsu su za gane da ka san a pakistan kake haka ɗan indiya kuma bai hana ya aiki ba kuma su ne masu kwakwalen ƙasar yanzu lissafi yana nuna nan da wasu shekaru masu zuwa watakila ɗan indiya ko ɗan pakistan ko ɗan kaza kaza zai zama mafi gurare masu muhimmanci da tsada za ga ku ne a wuri saboda kun samu dama a zo a duba kujerar parliament a ga duk akwai ku a ciki amma idan kun dawo gida kuma ba ku taimaki yaran nan da suke tasowa da matanku da suke gajiyayyu ba su wannan gabar tana da muhimmanci mu rike ta abu na biyu shine wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya ce kar wani ya bari ya mutu face yana musulmi da inda zan aje a dawo kana tare da addininka identity identity ɗinka islam aqidar ka islam babban abin da zaka mai da hankali a kai shine sallah wani bawan Allah ya zo ya musulunta wajen manzo Allah sallallahu ya ce shi yana da uzuri manzo Allah ce mai uzurinka ya ce ai masa uzuri shi ba zai iya sallah ba manzo Allah ce la la khaira fi dinin la salata fihi babu alheri a cikin addinin da babu sallah a ciki kai ma abin da nake gaya maka duk inda za ka je duk aikin da za ka duk matsayin da kai injiniya ne kai likita ne a wani babban ɗan kasuwa ne a wane ne a duk inda kake to ka kula da sallah abin da musulmi zai fara wato lalacewa bala'in da zai fara samun musulmi namiji ko mace ya zama ka shiga bala'in da baka iya samun yin sallah biyar akan lokaci to masifa ta zo maka wallahi na rantsi da Allah idan a ofishin prime minister ko sarauniyar ingila kake aiki wallahi kana cikin bala'i su abokanan zaman ka da kake ganin su ka tausaya musu su fa su fa wannan din shine iya raban su sani ku ya kamata ku gane waɗanda ba mu ɗin nan wanda ba sa sallan nan fa iya raban su wannan abin da gani fa shine raban su a gyara gari a gyara gurin kwanciya a ci abin da aka ga dama a je hutu a ɗauki kare a yawo a shagiya a yi zina a yi iya rabansu kenan kuma shi suka yadda da shi shi Allah ya ɗauka ba su kai kuma faɗar rabbana atina fid duniya hasanatan ne wa fil akhirati hasanatan kai fa zaka ci anan ne kuma zaka ci a can shi fa yana mutuwa fa gaba ɗaya jin daɗi ya ƙare masa kai kuma fa kana so ka ci anan kuma ka ci a can ba za ka shirya ba ba a samun lahira sai an yi mata aiki wallahi ba a samun lahira sai an mata aiki shine Allah ce wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minin mu'minun yayi mata aikinta kafin ka zama injiniya sai da ka sha wahala kai ta biyan school fees kai ta zaman jami'a kai ka san bakar wahalar da ka sha kafin ka zama likita kai ka san wahalar da ka sha ka san inda ka baro shine wa sa'a laha sa'yaha din ai to haka aljanna ma ran da ka shiga sai ka tuno wahalar da kai ta sha akan aikin da kai kafin ka shiga aljanna kayi ta azumin nafila kayi ta qiyamul laili kayi ta zuwa sallah kayi ta jin wa'azi kayi ta karatun alqur'ani kayi ta salatin annabi kayi ta zikiri in mace ce kin yi zaman aure kin yi biyayya kin yi da'a kin kula da yara tarbiyya Allah ya baki lada sannan yanzu ki alhamdulillah Allah cika mana buri shine wasu alaha sa'aya babu yadda za a yi mutum ya zo ya miƙe kafa ya zama yana rayuwa irin yadda mutanen nan suke rayuwa komi ibahiyya komi halal kuma ka ce wai zaka faɗi ka mutu kana tsammanin samun rahamar Allah you are deceiving yourself wallahi saboda ka mu kama jikinmu ƴan uwana duk inda muke mu kama jikinmu kuma wannan fa wannan da kuke gani fa mafarki ne wannan rayuwar wannan kyalkyalin wannan jin daɗin da kuke gani wallahi gajere ne wallahi ba za ka gane gajere ba ne sai ranar da aka zo mala'ikan mutuwa ya zo kanka ya tafi da kai a lokacin za ka gane wai a ina kake za ka iya tuna wai mai kai wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura da haka Allah Allah yanzu an samu wayewa a Ingila kake America ake kake a Germany kake a Italy kake ana addini wallahi wani mai addinin yanda yake kokarin aikata addini a kasashen turai dinnan wallahi yafi yan uwa mu da muke zaune a cikin kasashen Afirka wallahi dan wani baya rasa sallar jam'i wani kuma duk litinin da alhamis wallahi yana azumin nafila kuma yana kokarin kiyayewa daman bai da ma wani kwaramniya daga wurin aikinsa sai gida Allah ya taimake ka baka da ma wurin gulma ka je ka zagi wani ko ka je kuna abu aikin ka ma ya ishe ka tunanin kwakwalwar ka ma ya zaka ka ka samu saukin zunubi da haka an waye a ko ina addini yake in mace ce ke Allah ya kawo ki da sunan aure mai gidanki ma'aikaci ne kin samu hanyar da zaki biyayya wa mai gidanki samu gidan aljanna ba ki miƙe kafa ki ce ke ma duniya kike nema ba a'a ke da an sauƙaƙa miki menene primary assignment din mace ki zauna a gida ki yi wa 'ya'ya tarbiyya ki taimaki mai gidanki ki kula da shi bai da lafiya yana cikin damuwa ki kwantar mai da hankali lokacin abinci ki masa abinci yara ki kula da su ki musu tarbiyya wannan shine abin da Allah ya ɗora wa mace a asali a addini kuma da shi za samu aljanna asali mace tana zaune ne a gida wa qarna fi buyuti kunna wala tabarzajuna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera to kaga yanzu mace da ta zo alhamdulillah baki da matsalar surfe baki da matsalar abin nan wahala baki da matsalar kaza ga mijinki ta biyayya ki ta samun lada kamar yadda wani ya tashi yana ta sallah yana ta ibada ke kuma kina ta hidimar gida kar wata mace a ranta ta ji cewa zaman da take yi a gidanta zaman aurenta zaman asara ne zaman wahala ne wallahi a'a wannan yaya da kike ta haifa kina renan su kina kula da su ki kula da share musu kazanta ki kula da tsaftace su ki kula da wankan su da tashin su da baccin su da kukan su da menene a nan ake samun aljanna mai gidanki ya tafi a wahale yayi ne ba zai dawo ba kullun a gajiye wani aikin sa na kwakwalwa ne aikin tunani ne yana buƙatar rest yana buƙatar hutu ke kuma kina zaune a gida sai ki tarbe shi hannu biyu da wannan zaki samu aljanna Allah ya takaita miki wahala ki je ki nemo da haka kuma kuna da dama da za ku yi wa Allah bauta kin samu sauki ba yan gulmace gulmace babu wani kawaye babu an gayyaci biki gidan biki a nan za a yi wata barna ko na babu daga gida sai gida shekarunki suna ta tafiya a haka to dole ku samo wa kanku tarbiya akan wannan da haka yan uwana duk abin da zai kai ga sakaci da addini kada mutum ya wasa da shi ku zama kuna da commitment na addini Allah yana kallon ku a sama da ƙasa dan azumin nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar mana in mutum ya samu dama yi azumi litinin yi azumi alhamis baka san ladan da azumi zaka samu ba manzo Allah cewa ya Allah ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ne nake sakayya ma azumi me zaka ragu da shi kana cikin AC a office ɗinka kana cikin AC a motarka kana cikin air condition ko kana cikin sanyi kana rayuwa a ƙasar sanyi kankara me zaka gagara yin azumin litinin alhamis wallahi ka nemi lahira wallahi zaman ka anan ka nemi lahira idan baka da abin da wancan yake da shi a can kana da damar yin azumi ai kana da daman ka tashi da daddare kai sallar dare ka roki Allah wallahi in kai wasa wallahi zaka tarar da wani wanda bai kai ka ba ya riga ka shiga aljanna kar ai wasa da shi yana cikin tarbiyyar da za mu samu shine yaya za mu kula da ainihin wato shige da ficen abin da muke samu na abin duniya kada idan mutum ya rufe gaba ɗaya duk abin da ya samu akan duniya yake narkar da shi ku yi wa kanku tanadin lahira ka nemi wani abu sadaka jariya da zaka asasa a gidanku ko a ƙasarka ko kuma a cikin al'ummarka ka nema Allah ce an fi min mara zaƙanakun ku ciyar daga abin da muka azurta ku har da kai a ciki. Min qabli an ya ce yaumun kafin wata rana ta zo babu kasuwanci, babu abokantaka, ba ‘yan uwantaka, ba wani amini da zai taimaka maka. A cikin ɗan abin da kake samun nan ne dai na wata watan nan shi ne arzikinka, shi ne ɗangwatanka, shi ne buwanka. shi ne kaza ɗinka a ciki ne za ka rinka cira kana aikin Allah alal aƙalli in ka tuna shekara ɗaya biyu ai duk wutan duniya kana kaza kana kaza to sai ka ji farin ciki amma Allah duk wanda ya kwashi shekara biyar shida bakwai goma ya tuna duk albashinsa gaba ɗaya bai ware wa Allah wani abu ba wallahi sai ka yi da na sani kuma sai ka ga wanda yake yi ɗin baka fi shi da komai ba ba mamaki ma wanda yake yin sai ka je ka nemi rance ko bashi a wajensa da haka kar ku manta da ƴan uwanku yana cikin tarbiyyar da nake magana malam kada ku manta da ƴan uwanku da suke cikin talauci suna rayuwa a kasashen su kowa ya san gidansu kuma kowa ya san iyayensa kuma kowa ya san ƙasarsa ko babanka mai hali ne attajiri ne ya maka hanya ka zo nan ƙasar ka tuna amma ƙasar da yake rayuwa yaya take wallahi yana buƙatar taimakonka wallahi kana da dangi mabukata wataƙila masallacin unguwarku ko mafici babu wataƙila masallacin unguwarku ko sola babu wataƙila a cikin sauro suke sallah kuma kana da damar da zaka sai musu janareto ko ka sai musu sola ka sa musu yi musu a ce ɗanmu ne da yake aiki a ingila ya turo mana kuɗi nawa ne gaba ɗaya miliyan biyu miliyan uku ne na biya an gyara musu masallaci malam kana kwance a nan allah yana ta danna maka lada wata makarantar islamiyyar ku ta lalace nemi cikin annanka ka tura ka ce a baka estimate ɗin je kai a tura a tura musu dan abin da ya faru wata biyu za ka biya wata uku ka gyara musu islamiya ka musu kujeru kana kwance a nan kana aiki kana cikin ni'ima kana samun lada shi ma yana daga cin tarbiya aw sadaqatun jariya manzo Allah ce yana daga cin abin da koda idan ka mutu Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da rubuta maka lada yana ta gudana shine wani abin da ka saka ka ajiye wa kanka asusu bishiya za ka iya dasawa Allah ya baka lada rijiya za ka iya tono Allah ya baka lada wannan rijiyar in ka je a kiyama ita ce za ta wuce gaba da kai ka gidan aljanna amma ina so muku albishir ku sani cewa su fa kuɗi da kuke gani wallahi bukatun su ba sa kariya duk radda za ka wayi gari ka ɗauki kuɗi in albashin ka ya kai fanta ba sama to ku bukatu sai sun ninka babu wani ɗan adam a duniya da yake zama wai ya fi ƙarfin bukatunsa gaba ɗaya kullum sai shi ɗan ya kawo maka a to ya kamata ka yi kaza in baka yi kaza ka yi kaza to abin da nake so in ce maka kar ka kuskura shedan ya kwace maka tarbiyyanka ka zama hanyar kashe kuɗinka shedan ne yake sarrafa ma ya za ka kashe kuɗinka babanka da ya biya ma kuɗin digiri babanka da ya biya ma kuɗin kaza yana raya yanzu baka biya shi ba fa baka biya shi ba wallahi mahaifiyarka watakila tana ƙauye a zaune ko tana birni tana kwana da igiyar leko maganin sauro da shi take kwana da mafici an ɗauke mata wuta babanka ya zama tsoho ya gaji zama da kyar tashi da kyar wani wani abu kai na inganta masa rayuwa ke da kika taho mahaifiyarki tana can tana cikin wani halin gaganin kayi talauci kamar zai kashe ta ko tana cikin wadatar ma ba ta samu abin da take so ba wani irin gudunmawa mutum yake tura wa iyayensa wanda yau zai ce ya- iyayensa za su yi masa albarka Allah ya taimake shi kar ku yadda ku ci daɗin ku ku kaɗai kar ku yadda ku zauna a cikin ni'imar ku ku kaɗai privileges da ubangiji ya ba ku kar ku yadda ya zama ku ne beneficiaries beneficiaries ɗin ku kaɗai to wannan yana daga cikin tarbiyya yaya zan tsara hanyar kashe abin da yake zuwa mini a wata me na ajiye saboda gobe in mutuwa ta zo min ina da abin da zan girba ranar tashi alkiyama mutum zai je tarar da tarin aiki mumini zai ce me wannan sai a ce ai sadakar ka ce wannan yace yaushe na bayar ce an buyi mai riwanin ya gani ka bayar ranar kaza ka bayar kaza zai ga tarin aiki ya fashe da kuka ya dauka wuta zai shiga sai a ce da shi "Ah, ai wannan zakar ka ce ai ai wannan marayun da ka taimakawa ne ai wannan kannanka da ka taimakawa ne ai wannan iyayenka da ka taimakawa ne malam duk wanda ya kashe wa Allah kwabo ɗaya ko yi wa Allah tanadi ubangiji baya tozartar da aikinsa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah ya ce ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki ko waye aiki na kwarai Allah ya ce sai ya biya masa ladan shi sai ya kyautata masa la nudhi'u ajra man ahsana amala to yana daga cikin tarbiyya lalle ka tabbatar ka yi wa kanka wannan kiyamun laili kaga kana ajiya kaga na ce ma ka yawaita sallah ka yawaita azumi kula da sallar jam'i in akwai masallaci a wajen ku in babu ko da matarka da 'ya'yanka ku rinka jam'i a gidanku dan Allah wanda Allah ya jarabe shi yana aiki a ma'aikata mai nisa ko unguwarsu ba su da masallaci ginanne to ku rinka jam'i da ku da matanku a gida ɗanka ya koyi sallah a wajenka ka makarantar bukun da yake zuwa ba za su koya mai sallah ba amma a gida zai ce babana yana koya mini matarka ta rinka sa maka ruwan alwala da lokacin sallah yayi karka yadda waya da kwamfuta ta hana ka tashi kai sallah kan lokaci shi ma tarbiyya ne malamai sun yi rubutu da yawa dangane da rayuwar musulmi a ƙasashe waɗanda ba na musulmi ba yaya musulmi yake rayuwa successfully a ƙasar waɗanda ba musulmi ba menene haɗurrukan da suke fuskantar musulmi da yake rayuwa a ƙasar wanda yake ba musulmi ba yadda shi yake iya fuskansa ya raba ka da addini ba tare da kafar gaba yana daga cikin tarbiyya yan uwana shine kame kai da kame mutuncin kai ku riƙe amanar ku kada mutum ya zama yana da alaka da harkar shaye-shaye ko harkar neman mata kuna rayuwa a wurin da za ka je ka yi duk abin da za ka yi ba wani wanda zai ce maka me yasa ka yi dan Allah ku rike mutuncin ku da kimar ku kada wani ya yadda ya ga wata dama ya samu bari ya barna ku tuna matan ku suna zaune suna jiran ku idan ma ba ka da mata ka sani kana da family da za su zo maka nan da shekara biyar shida bakwai takwas kar ka lalata mutuncin ka tun yanzu kada mutum ya zo ya shiga mu'amala ta banza addinin mu fa ba ɗaya ba tarbiyyar mu ba ɗaya ba mu fa muna da muna da Allah muna da alqur'ani muna da hadisi kar mutum ya je kwamitin kansa a cikin harkar neman mata ko shayi shayi kaga matarka da kake tare da kai tana zargin ka ka tashi ka jefa kanka cikin fitina bayan Allah ya maka rufin asiri ka yi wa Allah sakayya na rufin asirin da ya maka da aikata sabo kar ka yi wannan daga cikin bala'in da yake iya kama ɗan adam ya halakar da shi nan da nan ya cire albarka a rayuwarsa shine zinace zinace da luwaɗi da neman maza da neman mata na'am wani zai shaya yana rayuwa da a gurin da ba laifi bane to amma kai a wajen Allah laifi ne yayi kar ka shiga kana da buƙatar a rinka tunatar da kai irin wannan shi yasa ake son kullum ko kana zaune a nan ka rinka sauraron wa'azzukan da ake a gida malamai karatukan da suke ka rinka bibiya zai taimake ka ya baka wani guide ya baka wata kariya duk inda zaka je zaka yi tuno an tunatar da kai Allah sannan baka ci amanar yayanka ba baka ci amanar iyalinka ba baka ci amanar iyayenka da suka aminta da kai ka zo wannan ba akwai ɗalibai masu karatu kada mutum ya zo ya rayuwa ta, ta, ta, ta ibahiyya wani ya zo ya kawo dan uwansa ziyara yana irin kasashen turai sai ya ga ya tashi zai sallah sai ce wani ai yanzu baka daina sallah ba kaga wannan ba kauye ne a cikin kasar turai din ma ba kauye ne wannan dan ƙarya yake ya ce ya rayu a inda ba za a yi sallah ba duk tsiya komin lalacewa dai ya ga dan uwansa da yake yin sallah ya daina sallah in dare ya tafi night club a je a sha gida a giya a yi kiɗa a yi rawa a bi mata alhali ga nasa matar da Allah ya hore masa waɗancan karuwan waɗancan na banzan matarsa ta gida wallahi ta fi su tsafta ta fi su imani ta fi su addini ta fi su tsoron Allah ya je jefa kansa cikin kazanta yana nan yana faruwa abubuwa suna nan suna faruwa sai wai mutum wai ya ce wai wai shi kawai wai shi wai bature ne wai he he turanized himself ya mai da kansa shi wai wai bature ne shi wai alhali yana da qur'aninsa yana da hadisinsa to wannan ita ce asara abu na ƙarshe akan tarbiyya ta iyaye shine wannan kira nake kuma tare da roƙo zumunta ku yi wa kanku tarbiyyar zumunci a tsakaninku a cikinku nan ba wanda zai sha'awar ranar da ya faɗi ya mutu ya ga duk 'yan Leeds sun tafo 'yan Bradford sun tafo 'yan Birmingham sun tafo 'yan London sun tafo 'yan yan Oxford 'yan yan Glasgow wane ne duk sun tafo ai wane ya rasu wallahi ba wanda ba zai daɗi ba amma ka san shi zaka san wannan matsayin la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati qabla al mauti baniha wani yace ba wani wanda yake da gida da zai zauna mai kyau bayan ya mutu sai gidan da ya gina shi kafin ya mutu fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha idan ya gina da alkhairi wurin zama yayi kyau idan kuma ya gina da sharri to ya kashe kansa ya munanta wurin zamansa duk wanda yake so ya tara wa kansa mutunci yana raye da bayan ya gaji ko bayan ya mutu to yayi wa kansa mutunci yanzu da yake da dama ku zama kuna da zumunci ku fa yanzu baki ne ko kuna da takarda amma ku baki ne ku zama kuna da gaida juna irin waɗannan tarurruka idan an gayyata ka yi haƙuri ka bar aikinka ka zo kullum fa shekara guda aiki kake yi amma wani dama ya faru za a haɗu da yan uwa bar abin da kake yi ka zo ka halatta a ganka a gaisa a ce a wani ashe kana kaza a wani wuri kaza kake eh kaza da sauransu wata rana za ka iya buƙatar taimakon ɗaya a cikin waɗannan ba mamaki Allah ya maida wani babba a cikin waɗannan ya ka buƙaci taimakon shi so duk abin da ake yi na al'umma na a zo a haɗu ku ne mata tsakaninku a'a ku ne maza tsakaninku to ku yi zumunci kar mutum ya ce zai yi rayuwar bature idan ma ya zo cikin mutane zai tashi ya gudu ya fita waje shi kawai yana ganin zai rashi kadai ina jiya maka tsoron ran da ka fadi ka mutu dan ba ku yi alkawari da mala'ikan mutuwa ran da zai dauke ka ba kuma ba wanda aka ce masa a kasar su za a dauki ransa wallahi babu shi wani yaro dan sudan ya fadi ina zuwa nan garin muka samu wannan kes din wani yaro dan sudan ya fadi ya mutu dan sudan ne aka nemi duk wanda yake da alaka da shi a Birmingham aka rasa sai da aka yi wata guda duk yanzu a ce a ce a Birmingham babu dan Sudan babu Sudani to ba wanda isan shi to irin rayuwar turanci kenan ko ma me yake ko ko ko karuwanci ko ma me yake ma ya kamata a ce yana da aboki yayi wallahi babu wata guda aka aka ajiye gawansa ana neman waye yake da alaƙa da shi sai da watan nan ya ƙare gwamnati ce to ko a zo a ɗauki gawansa ko musulmi tun da sunansa na musulmi ne ko su bunka mai wuta su kone shi kaga inda musulunci mai gata ɗan pakistan shi ya ce tun da musulmi ne bari ya ɗauke shi kuma muna sauka ga ciyaman na zumunta abu shuraim ina sauka a jirgi kenan ya ce to malam za mu je jana'iza to da suka gan mu mu bakake suka ta farin ciki har sanarwa aka yi a masallaci aka ce ga yan uwan yaron nan sun zo mu kuma muka runguma muka ce mu ne ma muka sa shi a a cikin kabari da aka zo sallah aka ce yan Pakistan su ba da wuri baƙaƙe yan uwansa su tsaya a bayan gawansa da ni da abin da mana abubakar da shi ya ce yana tsoron gawa da zai zo kusa da ita ba da ta abubakar tsanyawa ya ce zai tsaya daga gefe muka muka yi shahada muka je muka rungume ta mahallu shahid yanzu ɗayan ku ya yarda ya irin wannan rayuwar ka shirya wa kanka ka zo kai mutuwar wulaƙanci ‘yan uwanka ‘yan ƙasarku ba ka da alaƙa da su ba ka waya da kowa ba wanda yau in ka shiga ciwo zai ce wani bai da lafiya mu bi kadinsa an yadda kana gadara kana aiki kana samun albashi mai kyau kana da gidanka kana da motar hawa an yadda eh kana rayuwa baka da bukatar taimakon wani ana ka tunanin ko akwai ranar da kake bukatar taimakon wani kudin ka ba zai maka aiki ba daka dan Allah irin wannan zumunci na ku rinka haduwa time to time a wani bako ne yazo wani babban mutum ne yazo ko wani masarake ne yazo a ƙasa ku zo ku gaishe shi dan uwanku ne ai a wani jami'in gwamnati ne babba dan uwanku ne bai da kowa sai ku da zan nake gaya wa ɗaya daga cikin wannan ce da yawa cikin malamai fa da manyan mutane suna zuwa ingila nan ba ku sani ba amma za su yi daɗi yau a ce ga ƴan uwan sun zo sun gaisa a an je hotel an gaisa da shi a ya zo garin ku kun gaisa sai ji daɗi ya ce a ce muna da ƴan uwa malami sai ya taho don neman biza ya taho ingila sai ya kwana uku a hotel bai san kowa ba ya gama kwanansa ya cikin out ya tafi airport daga nan sai saudiya ya samu visa ta shekara idan kuna da community wasu commitment na addini ba malamin da za ku zo ku gayyace shi ya zo ya zauna da ku ya hira da ku ya muku yan lecture awa da yawa biyu ya gagara bai zai ki ba amma sai kuna da sai kuna da menene sai kuna da abin da kuka gina wa kanku kuna da wani tsari da ma an san ku ma ku nawa ne ku guda nawa ne misali da sauransu ku haɗa alaƙa tsakanin ‘ya'yanku, kuma wannan zumuncin da nake gaya muku ruhi ne, fa'ala saitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum manzo Allah ce silu arhamakum ku rinka sada zumunci Qur'ani yace yayi fada akan yanke zumunci ba sai dangi na ba abokin zama ya zama dan uwanka makoci ya wallahi ko kafiri ne ana bukatar kai zumunci da shi malam ku rinka sada zumunci kuma sada zumunci yana ƙara wa mutum nisan kwana yanzu idan Allah ya rubuta maka za ka yi shekara tamanin kana sada zumunci sai Allah kai ka tasa'in ko Allah kai ka ɗari sada zumunci me laifi a weekend ka ɗauki iyalin kun je kun gaisa da gidan abokinka a wata rana ka dafa abinci ka ce abokananka mutum uku hudu ku zo da family mu haɗu mu ci abinci a gaisa yara su saba da juna daga cikin challenges da za ku ci gaba da fuskanta 'yan uwana mazauna waɗannan ƙasashe na turai wallahi wahala ma sai ta sa kun haɗa kanku ayi in ba ku haɗa dan aya da hadisi ba ai yau da gobe ma za ta sa ku haɗa kanku akwai amanar ƴaƴanku a kanku yanzu kuna ta haihuwa kuna tara ƴaƴa ƴaƴanku sun zama wayayyu sun yi ilimi sun sun wasu ma sun fi ku iya turancin ko turancin ku na gida ne su kuma turancin su na nan ne sun samu takarda automatically sun samu aiki sun samu kaza to sun zo sun girma duk dai mace musulma inda take ai sai ta aure to in ba kwa zumunci ya za a yi a yauren za ka koma ƙauyen garinku ne a can ƙauye wani ɗan gidan yarka za ka ɗauko shi shi zai aure yarka a nan ita za ta yadda ba za ta yadda ba shi kuma bai da daman da zai zo aure ta anan watakila ma nauyinsu ba iri ɗaya ba kana ji kana gani wani yana gaya mai ce wala ina kallo ina ji ina gani yata ta aure dan bangaladesh ya ce duk da musulmi ne amma yaya zan yi ya ce wallahi ya kai ɗauke ta ya tafi da ita wani dalili ya sa ya gama aiki wani ya ce yar pakistan sai gashi an mai da ita ta tafi mijinta zai koma can wani uzuri ya kama ya ce ina ganin zuri'ata ta tafi to amma ba yanda za ka yi wannan shine last option da kake da shi dole tunda musulmi ne dole ka aurar da ita ta fita amma idan kuna wannan zumuncin kuna haɗawa a wajen taro wannan ya zo da ƴaƴansa wannan ma ya zo da ƴaƴansa an yi zumunci an gaisa sai ka fara tunanin ah to ni ƴata kan hada ta ɗaya gidan alhaji wani mana in hada ɗaya injiniya wani mana injiniya in ɗanka sai hada da yar wannan kaga kun fara building family a nan kun yi ƙarfi kun zama family kun zama gindi ɗaya kuna da fawa ƴaƴanku sai su zama wani sai zama soja wani ya zama ɗan sanda wani ya zama babban ɗan siyasa a ƙasar nan da shekara talatin sai ga wani ya zama wani minista wallahi a ƙasar nan a cikin ƴaƴanku kenan kuna buƙatar ku rinka zumunci tsakaninku ku rinka haɗa auratayya a tsakanin ƴaƴanku ka ɗauki ƴarka dai ka mai da ita garinku ta sha zama a can za ta samu mai aurenta amma ba don Allah ba a guji za ta samu mai aurenta amma fa ba don Allah ba to yaya wani shiri kuka yi wa 'ya'yanku nan wani ɗalibi a toki ma yake a toki ya ce wallahi malam babban damuwar mu a nan mazauna nan kaga toki dai musulmi ne waye waye sai ya ce to wallahi malam sai mu zo mu haɗu a tarurruka ga 'ya'yanmu da sun gama jami'a sun yi university sun yi sakandare sun girma yaya za mu yi mu aurar da su bayan da za mu yi na ce ku ringa haɗawa tsakaninku shine abin da za ku iya yi to amma yaya za ku yi wannan hada-hadan idan ba ku so junanku ba ku a tsakaninku ba ga iyaye suna ƙaunar juna ku kai mutunci ku kai zumunci ba da fa iyayenmu fa malami ne zai zo almajiri yana zuwa karatun allo ko karatun littafi ya taho daga wani gari ya zo tsangaya wallahi sai a ɗauki yar gida a ɗauka a bashi an rike shi an zaunar da shi kenan da haka ku taimaki yaran nan ku agaza musu ku yi wannan abun kullum ina gaya muku cewa saboda shekaru mutum ya rinka tunanin abin da zai masa amfani nan gaba yanzu wannan garin an zana shi kafin wannan shekarun ku zo nan moriyar tunanin waɗanda suka gabace kuke ci yanzu da haka mu me yasa ba za mu yi namu tsarin ba gabar magana ta ƙarshe da zan tsaya akan ta shine tarbiyyar yaya idan mun gama tarbiyyar kanmu wannan dan abu ne na dan tsatsakura muku a yi haƙuri hatsin bara ne a taɓa can a taɓa can wanda shine zai zama kamar wani compliment ne da zai inganta mana rayuwarmu da zamanmu a irin waɗannan ƙasashe zai taimake mu yaranku amana ce a gare ku malamai suka ce innal atfala fil islami tu'addu amanatan wa mas'uliyatan azima hamalaha Allahu lil walidaini yaran nan da kuke gani kuna kyankyashewa wallahi wani nauyi ne Ubangiji ya ɗora a wuyayewanku ya ku iyaye, ba wai kawai morewar duniya ne, jin daɗi ne ka tara ‘ya'ya, a'a, ai, ita tarbiyya bina'ul insani ne ruhiyan wa akaliyan wa jasadiyan, ka gina ran ɗan adam shine tarbiyyar yaro. Ka gina ainihin hankalin ɗan adam shine tarbiyyar yaro, ka gina masa existence ɗinsa a bayan ƙasa ya zai iya rayuwa shine tarbiyya abin da ake nufi ‘ya'yanka suna bin ka bashin ka reni hankalinsu ka reni addininsu ka reni tunaninsu ka reni future ɗinsu ɗanka yana bin bashi a kanka ubansa da uwa ka gyara masa shekara arba'in hamsin talatin ɗinsa mai zuwa nan gaba don tun yanzu ne za ka gina masa rayuwar ya ci moriyar wannan shekaru kamar yadda naka uban ya taimaka maka yau yana kabari gashi kana cin moriya kar mu kuskure mu yi wata rayuwa da babu ƴaƴanmu a cikin tunaninmu wallahi wannan ba rayuwar addini ba ne da haka ana tarbiyyantar da yaro abubuwa kamar haka at-tarbiyatu al-imaniyya ku gina tarbiyya ta imani a cikin zukatan ƴaƴanku kayi boko kayi ilimi kayi turanci wannan duk abu ne na duniya Allah ya baka maza maza rike ka cirke shi hanyar neman abincin ka ne kar ka yi wasa da shi amma kar ka manta da gidanka na asali shine lahira dole ka gina gidanka akan imani dole ka gina matarka akan imani dole ka gina ƴaƴanka akan imani gina ƴaƴa akan aqida su san Allah waɗannan makarantun da kuke tura 'ya'yanku na boko su je ba zai ce su san Allah babu su ba san Allah ba kuma ba ka kai su bane a koya musu Allah wallahi ka bi a hankali da inda zaka ɗauki yaro shekara biyar yana zuwa ana koya masa abu guda wallahi sai ka yi da gaske kafin ka canja mai tunanin da za su gina shi akai wallahi kuna da yaƙi a gaban ku kullum fa sai ka ɗauke shi ka kai shi ko sai an kai shi an kawo shi kullum sai karfe kaza ya dawo ga baki ɗaya wanda yake kula da tarbiyyar yaronka a wannan gurin babu musulmi ko daya ba musulma ko daya sannan kai ka tafi kana aiki 247 ya tsawon rayuwarka kullum aiki yaronka bayi da lokacin da zaka zo ka bashi dama ka ji kulhu Allahun sa ka ji falaki da nasin sa ka ji ma tunanin sa ka ma yi hira ka dan yi samu abin da uba yake samu da yara su maka wasa da dariya ka ka dauki baka da wannan lokacin kai kullum kana wajen aiki kuma shi yaro fa karka taba tsammanin wai zai taimake ka gobe in baka taimake shi yau ba duk uban da bai ja ɗansa kusa da shi agaza masa ba bai nuna masa shi ubansa ba ne mace take ko namiji kar ka taɓa tsammanin bayan shekara hamsin ko kana raye wai yaron nan zai ji tausayi irin na uba ya tuna da kai zai taimaka maka shi da kansa zai ji ko uwarsa ta gaya masa ko jininsa ya gaya masa ai ma lokacin da ke yaro bai kula da ni bai damu da ni ba haka zai zubar da kai ya watsar da kai kaya uwa ta banza wallahi wani abu a rubuce yake a littafi yake malam da haka dole ne ku gina tunanin ‘ya'yanku tun yanzu, ta'awidu tifli ala ma'rifatillah yaro a koya masa ya san Allah, wa hubbillah ya rinka yi wa Allah godiya tun yana ƙarami ka koya mai alhamdulillah. In baka koya mai ya gode wa Allah ba, a koya masa ya je gode wani abu Wallahi, ni'ima ta zama maka ni'ima, alheri ya zama maka masifa, ka zo da imaninka kai ka tsira, amma ka bar musu ‘ya'yanka. ya zama ‘ya'yanka suna hannunsu, ka mutu ɗanka ya shiga wuta, asara, ko ka bar ‘yarka ta faɗa hannun kafiri, asara, ko ka wayi gari ɗanka ya canja addini, asara, ko ka wayi gari ɗanka yana gaba da addinin da kake yana ganin ma kai gidaje ne ruɗaɗɗe ne, saboda ai ka yi kuskure abinda bature ce ka ci jam yong ku riƙe su tun suna ƙana wannan nasi ne a wurin bature ka ci jam yong where are you why are you leaving your children suna young me yasa kuka bar su baka da alaka da su in yarinya ce tafi tafi wajen mamanki baka zama da yaranka baka daukan yaron ku je masallaci ya ko shopping zaka je ka dauke su a moda ku tafi wallahi it's count kuma yana da manufa in rashin lokacin ka ya kai baka zama da yaranka dauke shi ku rinka tafiya masallaci har matan dauke su na musu hijabi ku tafi wata tarbiyya ce mall za ka je sayayya ɗauke su da uwar ko kuma ka tafi da yaran su tafi ka zagaya da su je ka da su wajen wasa kana zaune suna tsalle-tsalle ko ku yi ma wasan tare wallahi ba za su manta da kai ba amma wannan rayuwar da muke rayuwar ta kaina ta kaina ina ta tarawa ina ta tarawa ina ganin account ina yana going up going up amma yara na ba su da rabona wallahi ba karamar asara bane da ku koya musu san Allah su rinka godewa Allah kuma su rinka godewa Allah ala ni'ima idan ya ci abinci ya ƙoshi sai ka ce kace alhamdulillah in yana yawan faɗa alhamdulillah nan ko bayan ka mutu ne zai ce alhamdulillah nan ko yana rayuwa wani wai waye Allah din nan Allah kenan sai ka ce Allah zaka gode wa shi ya kawo maka wannan ruwa ta'limul tifl zikrullah a koya wa yaro zikiri iyaye na mata ku saurare ni ku jiya wannan karatu yana da alaka da ku sosai shi yasa kuka zo gurin nan ku ji da kyau da ku nake duk wacce take surutu ga ido na ganin ta ina kallon ta ku koya wa ƴaƴanku ambatan Allah ba wanda ya fi tasiri akan ɗansa wajen tarbiyya wallahi irin iyaye mata kuma daman ku jinin ku Allah ya ku ku masu juriya ne kuna iya jure kashin yaro fitsarin yaro yaro ya kwana yana kuka gobe kuma ta zo tana baby na baby na ba ta jin haushin sa haka Allah ya yi ku da haka a koya masa ambatan Allah zai shiga ban daki a ce ya kira Allah ya fito daga banɗaki a ce ya kira Allah ke ce islamiyyarsa ta gauran dutse ke ce islamiyyarsa ta jama'ari ke ce islamiyyarsa ta zanyawa da ta ɗambata bai da ita daka ke ce malamar islamiyyar boko kan ba sai kin yi mai lisan ra'ayi kina da mai yi alhamdulillah dole a koya musu wannan sannan kuma i'timadu ala Allah dogaro ga Allah hubbi qur'an ku sa wa yaran ku san alkur'ani wallahi ko da a makarantun su na boko ba a musu ku koya musu qur'ani uban da ya iya qur'ani wallahi ana bin ka bashi ka koya danka qur'ani kai yanzu kun samu ma ci gaba ma fa ta yadda ku yau baka da lokacin koya yaro akwai online fa islamiya malam kuna online islamiya kamar mun taba magana da malam kamar mun yi magana da ku alit ko ko ta mutu to ana yi ana yi kamar na yi magana gaskiya in ta kama wallahi ɗanka ka kai shi ya je wannan ɗin wallahi tallahi ka je ka sace saboda ka sauke masa nauyi ya iya qur'ani ha kai ba da qur'anin naka taho ba idan ka bari yaron ka zai wayi gari wallahi bai iya qur'anin ba ya zo ciwo ya kama shi azkar ma bai iya ba ciwo ya kama shi bai da zikirin da zai kira Allah ku koya musu son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tadribul afali ala sala ku yi wa yara training a koya musu sallah inda sinni sabi'a lokacin da sun kai shekara bakwai duk wanda ɗansa ya kai shekara bakwai to akwai buƙatar ya rinka koya masa ya sallah kai in kana so ma kafin bakwai ɗin fara koya masa saboda rayuwa wataƙila ba ka tare da shi yanzu wasu ku sukan iya ɗaukan 'ya'yansu su ce saboda suna sha'awan addini bari mu tura su gida su je su yi hadda qur'ani tafis kaza bari mu tura su gida su je su yi karatu a can ai dan su koyi tarbiyyar can ne to a nan ɗin in baka koya mai in ya je can ma bai zai karatun ba in ya je can aka ce sallan ce zai an takura ma ai can baya yi a gida inda yake wajen uban shi dole sai kun yi musu wannan manzo Allah ya ce muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'a ku umarci ku su rinka yin sallah suna ya shekara bakwai umarni ne annabi ya ce hajiya lalle ɗanki in ya kai ko ɗiyarki ta kai shekara bakwai lalle a ce ta sallah masu dabara kan tun kafin shekara bakwai suke fara koya ‘ya'yansu yin sallah tun suna shekara biyu uku tun sun fara rarrafe a koya musu saboda yau in kai ne gobe ba kai bane wani bawan Allah ya zo yana tambaya matarsa ce ya yi aure sabuwar amarya ta ɗauki ciki za ta haihu yana tsammanin edd ɗinta kaza ne can cikin magabata sai zo wajen malami yake tambaya malam ina so a koya min maganar tarbiyyar yara ya zan yi malami ya ce ya yi bayanin yaushe aure 'ya'yansa nawa ya ce shi bai ma daɗe da yin auren ba ma yanzu ma haihuwa farko ya ce ai kama kara ya ce malam ba haihu ba ya ce ai kama kara ya ce tarbiyyar yaran tun ya ce an yara ana baya shi musu shirin tarbiyya tun kafin tun kafin a auri uwarsu ya ce kamar yaya ya ce duk wanda yake so ya samu sauƙin tarbiyya mai kyau to ya zaɓa wa ‘ya'yansa uwa ta ƙwarai ya ce yanzu sai na fara maka intabiyu na wace irin uwa ce uwar yaran saboda idan baka yi zaɓen uwa mai kyau ba za ta baka ciwon kai da hawan jini a wajen tarbiyyar ‘ya'yanka kana ginawa tana rushewa wallahi a nan shine amfanin mata ku gane fa'idar rayuwa tare da ku duk wanda yake son addininsa dole ya ɗauko matarsa kusa da shi saboda mu muna da addini ba rayuwa za mu yi ta karnuka ba matan nan kuma ki sani cewa yana cikin primary assignment ɗinki da responsibility naki ki kula da tarbiyyar yaya wannan tunanin wanke tunani na kwakwalwa da kike ganin ai abu kaza ba aiki na bane ni ba abu nan ba ke kin bunka kin tafi shi ya fita ya tafi aiki ke ma kin tafi aiki an bar yara ba mai kula da su yaro ya dawo daga makaranta da daka sai dai a ce ya je ya shiga ya bude kitchen ya dauki microwave web ya dumama abinci in kun gama ku kunna game a haka za a rayu ina uwarsu take ina uwarsu kuma ke kin zo turai ne don ki tara kuɗi ki nemi kuɗi kin zo ne don ki zaman aure ai asalin ki wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajuna tabarrujul jahiliyatil ula wallahi kula da ƴaƴan ku shine asali je ki ai kina aiki kina karban albashi kuma kin tuzurtar da tarbiyyar ƴaƴanki ha to mijin zai baro aiki ne shi zai kula da yara shi zai koya musu shiga ban daki shi zai koya musu tashi kaza shi zai koya musu kaza shikenan ku wayi gari gaba ɗaya tarbiyyar ƴaƴanku kun bar wasu kawai kina neman wani abu a to waye ce miki dan kin zo Ingila sai kin tara kuɗi kin sai gida wata wai tana tara a daidai sau za ta siya guda goma sha biyar waye saki kina da mijinki kina da rufin ƴaƴanki nan sun fi a daidai sau sun fi gidan haya da zaki saya kina shirme you are wasting your time yaushe zan mai da hankali in bar ƴaƴana wai ina tara wani wai ni ma ƴar albashi ina ba haram bane ki je ki aiki zaki zuwa ki aiki amma ku samu daidaito da ke da mai gidanki kada ku kuskura aikin ki da aikin sa ituzurtan muku da tarbiyyar ƴaƴanku the aim was defeated kenan you are totally defeated wallahi ku ji da kyau da ku nake iyaye na mata ku kula sosai first a rayuwarku ƴaƴanku kina zaman aure zan kula da ƴaƴana ko mu a gida a can kasashen mu za ga wata mace ta ce ni ba zan je ko ina ba ƴaƴana zan kula da shi ni da ka dauki nauyi na ka kula da ni duk da kuma mazan sharrin kuma ruwata ne ba bayarwa kuke ba dole su fita su je su nemo kuɗin ku baya tabuwa gaskiya ne ai ba kirki bane da ku ba kwa iya ɗaukan nauyin su ba kwa iya kulawa da su don haka lalle idan kuna son zaman lafiya ƴaƴanku ku kula da su kuma lalle matarka ta sani cewa dolan dolan ta ne in ji Allah in ji manzan Allah in ji shari'ar musulunci ta taimaka maka wajen tarbiyyar ƴaƴanka na ɗaya kenan a tarbiyyatu bil hubbi war rahma ana tarbiyyar yara da soyayya da tausayi dole ne uba bari ku gane wani abu wannan koda ba da yana cikin littafin musulunci ba to a duniyance ma a zamanance kun fi ni sani a tarbiyya ta shari'a dole sai ka ɗanka dole sai ka ja shi jikinka shi ne fa zai yi sha'awa ka yi tausayinka ya soka amma matuƙar ka yi distancing yourself from ɗanka to haka zai ta rayuwa da distance distance distance da kai da shi ka so ka sa ɗanka ya soka ta yaya yaya kake akuyar gidanka ta soka kana bata kana matso da ita kuta yaya mutum mai kiwon mage kulya kullun tana tare da shi ko yayi baki saboda kullun yana shafa ta yana kula da ita to wallahi dole sai iyaye mun canja wannan tunani mu matso da yayan mu kusa da su mu kusa da mu mai da su abokanan mu duka zagi cin mutunci batanci zan maka kaza sai na kace ka sai na hallaka ka zai yi maka wannan ya maka da'a saboda bayan da zai yi amma a nan ƙasar kan da mun kai kasan baka isa kai wannan ba to da man gashi a littafi izharul hanani wal ibtisamati wa taqbil al asfali wal la'ibi ma'ahum wannan duk hadisai ne a ciki shatin din su kawai nayi ka nuna wa yaron ka kana son sa ko kana son ta ko da ya zo ba a lokacin da kake so ba sannan kuma yi wani wa yaro dariya ibtisama yaro ya tafi ha kai wannan ibada ce ka ji da kyau kuma addini ne wallahi ba bature bane ya zo da shi kwace mana suka yi suka zo suna azabtar da mu akai kuma muna hadisin Imam Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta da haka mafi girman hanya na koyawa yara a ɗabi'a ɗabi'a mai kyau a sulukiya tarbiyatu sulukiya wal akhlaqiyya shine al-qudwa kai din ka zama mutumin kwarai dan ɗanka ya koya ɗanka ya koyi sallah a wajenka ɗanka ya koyi azumin nafila a wajenka yarki ta koyi saka hijabi hajiya a wajenki kada ki koya wa yarki tsiraici za ki fita wanke wanke kin waye التربية العقلية العملية تربية hankali yaro shine a koya wa yaro duk abin da zai na hankali a koya mai malamai suka ce daga ciki shine ka koya wa ɗanka in ya ga abu bai sani ba ya tambaya baba meye wannan dadi meye wannan momi meye wannan tarbiyatu as-su'al bis-su'al kenan tarbiya da koya mai tambaya at-tarbiyatu bit-tafkir a koya wa yaro tunani sai a ce ka je kai tunani me yasa wancan ruwan ya zama fari wannan kuma ya zama yalo ka je kai tunani a'a ai haka yake to ya aka aka yi shaka a'a wancan an sa mai kwalo ne me yasa wannan yake da zaki wannan kuma tasteless ne bai da test ka sa shi ya rinka yin tunani akan wannan duka ana tarbiyantar yaro akan wannan kuma wajibi ne kuma a koya yaro al'ulumun nafi'a duk wani ilimi mai amfani a gaya mai wannan yana da amfani zai taimake ka gobe wal ulumu darra da ilimin da zai iya cutarwa a koya masa dirasa ya zai yi karatu a koya masa alqira'a ya zai karanta wani abu ya zai rinka darasi kuma sannan kuma a daina tauye yaro ana nuna shi kaskantacce ne kaskantacce kai baka da daraja kai baka da mutunci kai baka da wannan ba tarbiyya bace ba a'a ana taujihinsa ne ka ce yayi kaza dan ka zama wani yayi kaza dan ka zama wani sannan kuma ba a kwatanta yaro da wani abokinsa a ce ai wane ga wane kaza ba a yin wannan saboda idan ya yi ƙoƙari ya zama irin wanin bai zama zai samu ihbat me ihbat zai luzin wani confidence a rayuwar sai ce tun da baran zama shi ba kawai ni baran zama wane kuma kullum zai ji cewa to shin da bai zama irin wane ba kenan ubansa baya son sa tunda kullum ubansa yana cewa sai ya zama wane to kuma dole ne dan sannan kuma ka nuna masa idan yayi kaza yana kokari dan abin da yayi ka nuna masa lambawa ne a wajenka duk wannan hanyoyi ne da malamai suka yi magana dangane da ainihin wato tarbiyantar yaro a koya mai ilimi a suna a nuna masa ba abin da yafi daraja a duniya irin ilimi dan malamai sun ce abin da zaka fara bawa yaro da zai tsiratar da shi a rayuwa ba kuɗi bane ko ba koya mai siyasa bane ba koya mai zage-zage ko kaɗe-kaɗe da wake-wake bane ilimi duk wanda ya bawa ɗansa ilimi ya tafi ya bar shi ba abin da zai same shi wallahi zai gaida ɗan shi a kai yanzu ba ilimi ne mai da kai mutum ba akwai wanda kuɗinsa ne ya kawo shi ilimi ne ya kawo ka har kake da wani abin da fari zai so ka ha to tunda ilimi wani abu ne ya zaka bar ɗanka baka sa mai son ilimi ba ya wayi gari yana kyamar ilimi ko musamman ilimin addini wanda zai mai da shi mutum a duniya ya mai da shi kuma mutum a lahira sannan ka sa masa asiqatu bin nafs confidence ya rinka jin karkai duka nuna wa ɗanka wai ya ji cewa ba zai succeeding a rayuwa ba ko da wasa ka ce a haba wannan za ka gama jaraba za ka ci idan yayi na biyar ka ce a ba komai ai kayi ka zo ai saura kaɗan duk abin da yasa zai gaba ka ce zai yi malamai suka ce bil madhil mu'tadil tare da yabansa daidai gwargwado ba da wuce gona da iri ba duniyar mubalaga sannan kuma ka taimake shi a yi ƙoƙari ya gyara munanan ɗabi'unsa sai ka taimaka masa kar ka masa turin je ka ka mutu tafi je ka ka je kai da kanka a taimake shi ya gyara ya wanke mota bai yi ba ka zo ka zazzage shi bai wanke ba je ka ɗauki abun wanke motar ka ce ga yanda za ka yi ka wanke ka wanke ka ce to yi mu gani ka koya masa ka yi masa tare kamar yadda malamin boko in ya zo ya koya masa abu bai yi ba zai zo ya ɗauki alli ya rubuta masa ya ce ga yadda zai yi haka ake yi yau me yasa musulmi mu duk muka watsar da wannan hanyar tarbiyya muka bari wasu suka wace mana sannan kuma al tarbiyyar jasadiyya wa sahiyya ana tarbiyyantar gangan jikin yaro na lafiyarsa da kuma ginuwar gangan jikinsa wannan mata ya kamata ku mai da hankali a kai a bawa yaro abinci mai kyau kuma mu babban abinci mai kyau shine halal haka malamai suka ce tawfiru ta'amil halal tayyibi a bawa yaro abinci mai kyau mai daɗi kuma na halal duk inda abinci yake da daɗi ko likita ya ce a ci shi in na haramun ne bai da daɗi misali a ce ai cin naman alade yana taimakon yaro ya ƙara kaza haram duk daɗinsa ba za mu ci ba a cin naman kare ko hantan kare yana ƙara kaza ba za mu ci ba saboda Allah ya hana mu ci sannan kuma annazafa mata ku zama masu tsafta shi yaro ɗan kaɗan ciwo kaɗan yake mai tasiri saboda immune system suke cewa likitoci ko abin da ke kare gangan jikin nasa watakila ba irin na babba bane wani lokacin na yaro ya fi na babba karfi wani lokacin kuma na babba ya fi na yaro karfi saboda shekaru da haka duk matar da ta zama kazamar mata kar ta ɗauka ƙazantanta zai cuci mijinta ne kaɗai wallahi sai ya cuci yayanki za su yi ta ciwo su yi ta larura malam kai ta zirga zirgar asibiti kai ta bincike wai me yasa ƴaƴanka suke kamuwa da ciwo Allah ne baya son ƴaƴanka matarka ce kazama ba ta da kula baka sani ba ta yi musu abinci ba ta gyara ba duk wannan yana iya faruwa kuma wajibin ku ne mata ku sani akwai task da yawa a kanku da ya zama dole ce kun kula da shi riyaza exercise motsa jiki kan wanda ibar ɗansa baya motsi ko da ku a premises na gida ne a rinka fita kun ga dan bal da ake ba yara suna yi kun ga dan tsalle tsalle ku lura da yara ko masallaci ku kai su ba ku ce su yi wasa ba su ta gudu gangan jikin ne Allah ya gina shi ba zai ba sai ya wannan guje gujen da kuskure ne kai wai yaro yana wannan kai bari zauna ba daidai bane a ai baka kai shi inda zai gudun bane yanzu ne ka kawo shi inda zai gudun shi yasa inda suka waye ko ko ɗakin ko kasuwa suka zo wai ku ga ga wurin wasan yara kasuwa ma ya zo da ɗansa ya jefa shi ya je ta wasa sun karanta a musulunci sun kwace ilimin mu sun bar mu banko ba daidai ba ne ninki mai yaro kullum yaro ya taɓaka yana ta girma a ganshi yana kaza amma zama da ƙyar tashi da ƙyar ya kamata ɗanka ya zama yana da ƙarfi yana taka bene ya ce ya dawo kai shi gurin wasa ku yi ɗan bol da shi ku ɗan yi wani table tennis da shi koya masa uwarsa ma a koya mata ita ma ta koya wannan duka yana cikin abin da malaman musulunci suka ce ku koya wa yara riyaba saboda duk yaran sahabbai duk suna yi sannan annawmul kafi a bawa yaro bacci mai daɗi wadatacce wannan duk likitoci a cikin ku sun fi da sani kada a kuskura a rinka hana yaro bacci kai wallahi wanda suka san ya kamata suka ce a seta wa yaro lokacin baccinsa da lokacin tashinsa a daina yanke wa yaro bacci haka tashi tashi tashi za mu tafi unguwa ba a son haka da ku bar shi yayi bacci ku datse masa gwanda ku hana shi yayi baccin sannan ku tafi da shi duk wannan larura ne akan yaran mu sannan daga ƙarshe ya kamata mutane su sani cewa innal walada ya ta'assaru bil bi'a yaro yana tasirantuwa da environment da al'usra da jama'ar da yake rayuwa da ita wannan shine babban tashin hankali abinda suka rubuta a littafi cewa albaitu awwalu madrasa gida ita ce makarantar farko ga yaro makaranta ta biyu makarantar da ake fidda shi a kai sannan kuma malaman education malaman tarbiyya sun tabbatar da duk inda yaro ya fi dadewa wanda ifi gani to ya fi fa daukan tarbiyyar su sama da uwarsa da ubansa idan ba su ba shi wadataccen lokaci ba kuma yana koyi da abokanan unguwa yana koyi da abokanan aji yanzu idan idan abokinsa a makaranta an sai masa takalmi ko bashi iri kaza za ga yaro yana cewa baba ni ma ka sai min ko bashi kaza zaka ce ina ka ganshi zai ce abokina ne ke sawa irin nau'in jakar da dan uwansa yake sawa a makaranta wallahi sai ce irin ta yake so to yanzu kun ga ku challenge din ku yaran ku suna rayuwa a makarantun da addinin su ya sha bamban da nasu to wani shiri kuka yi na ku kare addinin 'ya'yanku ku kare ku kare tarbiyyar 'ya'yanku shine ku koyar da su musulunci tun a makarantar su ta farko play group da naziri din su shine gida tun daga zanin goyon uwarsa nan ne makaranta falon ubansa makaranta lokacin da kake zaune da kwamfuta kana aiki yaron ka yana wani abu makaranta ce yi kaza shagaltar da shi da wani abu saurara masa ka bashi lokaci ya ga ai kana iya zama ka daina komai kana jin karatunsa sai ka yi masa wannan idan baka yi ba wallahi sai ka zo ka yi da na sani sannan kuma haɗuwar kan iyaye abu na ƙarshe kenan dole idan iyaye sun samu haɗin kai to yana da tasiri wajen samun tarbiyya a tsakanin ‘ya'yansu duk lokacin da ‘ya'yanku suka ga kanku a watsi a haɗe ba a haɗe ba na farko dai ba sa ganin ku tare ya daɗe bai ga babansa da maman suna tare suna hira ba it's spiritually affecting wallahi sai ya yi affecting ɗinsa saboda ba kwa tare wataƙila aiki ya raba ku wataƙila a wurin zama ya raba ku a'a wataƙila kuma duk wanda yaro ya fi gani shi kullum kullum kullum kullum to sai ya fi matsarsa ya rage gare ku ku gyara a gidajenku sannan kuma tunda kuna da waɗanda suke zuwa su ɗauke yaran nan sun fi ku daɗewa da su ya za ku yi abin da suka ɗauko da ya saba wa addinin ku kakkaɓe musu yawan zama da su daga ƙarshen ƙarshe ya ku ƴan uwana mu yi tarbiyya a bisa tsarin da musulunci ya ce mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu kuma kar mu yadda akwai wani ɗan adam da yake tausayin yaro sama da annabi Muhammadu sama da addinin musulunci sama da Qur'ani duk abin da za a ce wa yaro a yi masa wallahi musulunci ya masa tanadin sama da wannan kuma kar mu taɓa tsammanin cewa wani tsarin tarbiyya da musulunci ya bayar a kula da yara wai wannan tsarin bai dace ba akwai zalunci akwai cutarwa a'a ku yadda kwakwalenku ne su ba su dace ba kuma ba su kamata ba wataƙila amma Allah daidai yake manzan Allah a daidai yake ku yi haƙuri saboda ƙurewar lokaci kuma na san akwai 'yan tambayoyi a na ƙure lokacin kaf kaf gaba ɗaya bari dakata a nan insha Allah saboda kuma kuna da haƙƙi abubuwan suna da yawa na faɗa abin da faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman afuwar Allah ta'ala wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمير kayanka na gama na gama aikin da ka sani saurana ka kuma la shaka da alheri
assalamu alaikum rahmatullah alhamdulillah mun gode ga Allah da kawo mana malam kuma gashi ya mana lecture mai karfa kuwa mai na ji daɗin lecture ɗin sosai ya fahimci barazanar da muke facing a nan united kingdom da kuma abubuwan da ya kamata mu yi mu tashi da gaske mu yi wa kanmu tarbiya tarbiyan kuma da kamata ya yi bayani na farko namu mukanmu na iyaye idan mu yi wa kanmu tarbiya ba ba za mu iya translating wannan zuwa ga yaranmu ba kuma mu ma muna cin albarkacin iyayenmu ne ya kamata mu ma 'ya'yanmu su ci albarkacin mu so in muka gyara kanmu na farko sannan za mu iya wa yaranmu 'ya'yanmu shawaran da ya bayar akan yadda za mu yi ta wa yaranmu sai mu kanmu muna da wannan discipline in tukuna kafin mu iya translating din shi kuma factors ne da yawa ba wai kawai ilimin ba amma amfani da ilimin kamar yadda ya ce kamar yadda nima many a times ina interacting da mutane within community din community din mu alhamdulillah yawancin mu duk ilimi ne ya kamu nan wajen kamar yadda malam ya ce ko ba wanda za a ce wai shi da kiki ne we are all smart people I see the community is of smart people ya kamata wannan smartness mu translate in shi zuwa lives mu rayukan mu community in mu society in mu mu building mu barwa masu mu baya a foundation that they can grow on kamar yadda malam ya ce ko mun realizing ko realizing reality ne mu da kyane za su koma Najeriya da kyane za su koma Najeriya so in ban ba su foundation ba a nan da wajen zama a nan da su ma they can feel they belong they can integrate without losing nasu culture in nasu addinin nasu morals in to ba mu yi achieving anything ba abin da ya kamata mu yi focusing a kai kenan idan irin muka yi magana ta cikinmu na fito so duka same situation muke ciki amma imala ya zo from an outsider ya zo mana magana ba any sentiment ba wai cewa yana tare da wane ko wancan a'a ya zo ne ya ga situation mu shawaran da zai ba mu kenan mu kuma yanzu shine mu ɗauki shawaran mu yi aiki da shi akwai maganganu da yawa akan irin wani abubuwan amma shi topic da ya ɗauka na tarbiyya kullum za a magana tarbiyyar yara tarbiyyar yara tarbiyyar yara amma alhamdulillah yau ya mana maganar tarbiyyar mu kanmu iyaye dole mu yi wa kanmu tarbiyya dole mu dinga ba juna faɗa dole mu dinga ba juna shawara domin muna ƙasa wanda kai abin da kaga dama ne ba uba ba uwa kai abin da kaga dama ba mai sa maka ido ba mai jama linzami ba mai baka shawara to mu in mu a iyaye ba mai mana regulation ba mu da wani za mu kalla wai mu ji tsoron shi ko mu ji shakkan shi ko mu ji kunyan shi ko mu ji nauyin shi ko mu daraja shi kada mu yi abu kada mu zama iyayen da mu ma ƴaƴanmu za su taso in that same situation ga mu nan da yawa iyaye amma duk mu zama iyayen banza ba value abin da ya kamata kenan mu yi wa kanmu ko mu yi wa ƴaƴanmu um, ni ma ba zan ɗauki lokaci da yawa ba ko da akwai masu tambayoyi za su yi wa malam yana da commitment da yawa na san yana da program 6 ko a Birmingham and he needs to ya tafiya za Birmingham so the more muka tsaya muna jawabi muna bayani muna ci mishi time anan muna ci mishi time a Birmingham kuma kafin ya tafi dole mu extending godiya mu zuwa zumunta community da suka kawo mana shi suka facilitating zuwan shi nan muka yi coordinating da su har muka kokari muka kawo shi Bradford alhamdulillah Allah ya bada lada Allah ya bada lada Allah ya saka da alheri mallam mun gode kwarai da gaske Allah ya bada lada Allah ya saka da alheri jazakallahu bi khair
thank you so much inshallah Allah khalifa sai ka zo ka duk wanda zai tambaya sai mi ga masa na a gurguje wannan yana yi kuwa akwai caji yana caji ka wanda zai sai rike na'am mata sai ku rubuta ko a gurguje ɗaya ga shi wata sami ko karanta kawai to assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina wuni na ji daɗin ganin ka sosai ni ɗalibar ka ce a makarantar Nana Aisha sunana Hafsat Abubakar To, Afon, uh, this is a private message.
To.
Ba tambaya bane, Afon.
to shi kenan ka gaya mun an Eh, tashi insha Allah.
malama hafsa allah miki albarka Akwai a tambaya?
makarantar na na aisha ne ɗaya daga cikin makarantunmu ne a kano Na'am.
da muke tarbiyyantar ɗalibai mata na aure da 'yan mata gaba ɗaya Na'am.
to ka gani ban ma sani ba a shi akwai ɗalibanmu a wannan gari Akwai tambaya?
ta zo ainihin wato ba ni sunan shi a, ta zo zaman aure kenan Allah ya sa mata albarka to ba da mu insha Allah madalla to ba laifi insha Allah idan mun tashi cewa ta yi mahaifinta ya ce a a kira wani mu gaisa tare da shi ko da ta waya ne kafin na tafi ba da mu in na gama insha Allah sai malam khalifa miki jagora sai ki haɗa mu da su ta waya na'am malam bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam ka ah, bayanin ka da farko ka yi magana akan na'am um, kokarin samun wuri inda al'umma za su samu kamar gida masallatai da sauransu. To yana da akwai inda nake zaune ni daga Nottingham na zo inda nake zama Nottingham.
eh, ina wani ƙauye ne.
okay To ƙauyen suna so su yi masallaci amma akwai challenge masallaci yana da tsada suna neman kusan 250,000 pounds na'am ba 'yan Najeriya ba ne 'yan irin Pakistan ya haka da Bangladesh.
na'am to sai sun je wani gari inda mu muke zuwa sallah kenan kamar minti talatin in ka tuka mota tambaya ta anan shine idan muna so mu bi tsarin mortgage su abin da suke kokarin avoiding kenan suna neman wannan kuɗin gaba ɗayan shi idan muna kokarin avoiding wannan tsarin mortgage din ta yaya al'ummar musulmi za su yi kokarin samun irin wannan mahallin a ce za mu karɓi mortgage amma fa akwai interest in muka ce za mu yi islamic finance duk yawancin wanda ni dai na duba personally za ka ga akwai refinancing kuma na na ji karatun dr bashir kano ya ce in dai ba a yi defining nawa za ka biya a ƙarshen wannan finance ɗin ba ba ba daidai ba ne kuskure ne to kuma wanda suke cewa suna halal finance a nan after five years za ka yi financing ɗin shi to tambaya ta anan shine yaya al'ummar musulmi za su iya samun irin wannan abin kaga ina maganan ƙauye kenan ba- ga tsadan shi ina ga wanda suke cikin birane assalamu alaikum wannan tambayar dan uwa cikin matasan ƴaƴan ku kenan daga ah, Ba- Ba- Batfo- Nottingham daga Nottingham ah, yake wannan muwa da muke karantarwa mu yana damun mu a ƴan uwanmu da suke zaune a ƙasashen nan ba su da inda za su yi sallah amma ƙasa ba ta hana ka mallaki wurin da za ka yi sallah ba ka mallaki ba ni sunan shi a inda za ka yi makaranta yayanka ba sannan mu muna da dokoki a musulunci na cewa an hana mu mu'amala da riba kuma yanzu da yawa-yawan a ba ni sunan shi a hanyar da za ka iya mallakan gidan zama ko motar hawa ko, ko masallaci da za ka gina ko makaranta dole sai ka shiga wannan tsari na motigate din nan shi kuma akwai riba a ciki to ina ga wannan ce collective effort na farko dai ko dai ku yi tunanin wani hanya za ku bi ku tara wannan kuɗi a tsakaninku na taksin kanku kamar yadda na ga ƙungiyar zumunta suna yi a a mox buying project suka sa abin zumunta a birmingham mox buying uh, uh, project shi wannan tsarin sai suka lissafa kawukansu gaba daya sai suka yi sanarwa duk wanda ya yi alkawarin a shekara ɗaya zai ba da dubu ɗaya 1000 pound ya rubuta sunansa sai aka samu mutane da yawa da yawa wasu rubuta har wajen dubu sittin da wani abu ko da wani abu makamancin mutum sittin da wani abu to sannan wanda zai ba da ɗari biyar biyar shi kuma ya rubuta to kaga sun ɗauko hanya suna ta yi suna ta yi ta yadda in sun tara wani bangare na wannan kuɗi za su ba da deposit sannan su tashi su fita kasuwan neman taimako kuma da za su nemo wannan kaga shi ma wannan wata hanya ne kamar seven sisters a london su ma the same thing wannan problem din suna ta tara kuɗi su sayi masallacin su abu ya kagara wannan yana daga cikin challenges da gaskiya yan uwanmu da suke aiki a kasashen turai suke fama da shi amma abin tausayin shine ne ku yi haƙuri in ba ku shawara na farko dai a a samu wasu ƙwararru mana a cikinku da wayayyu kamar ƙungiyoyinku su samu ainihin wato ƙungiyar malamai masu ba da fatawa ta duniya a daɗa yi musu bayanin yanayin larurar da musulmi suke ciki a cikin ƙasashen nan su fitar da wata collective fatawa na san an yi wasu maganganu akan wannan a baya amma abubuwa suna canjawa ta yadda za a nuna musu in aka ce sai musulmi sun tara kuɗi sun sayi wani abu za su iya ɗaukar shekaru talatin arba'in watakila ba su iya mallakan gida ba da sauransu watakila malaman su duba wasu larurori da bukatu su fitan muku da fatawa da za ku dogara da ita ba ai ba ku fatawa ta buga kai wannan ya zo ya ce haram wannan ya ce larura ne wannan ya ce haram su ta buga kanku ba ina ba da shawara kamar irin su Nigerian Mul- Muslim Forum da watakila eh, in kuna ga 'yan Pakistan ko za su hada kai da ku ko 'yan wasu abun nan idan an je saudiya aka same su ko aka tura musu online aka ce ga halin da mu- akalliyatul muslima ka- musulmi wanda ba su da yawa a kasashen turai suke fama da shi wajen mallakan makarantu da gidaje watakila su iya ba ko ta fatawa da za ta iya bullar muku wannan shawara ce ta farko shawara ta biyu shine mortgage din nan an ce akwai halal ɗinsa da aka kawo to su ma ai mutane suka yi idan yana da wata illa yana da wata dama a tunkare su mana a nuna musu illar ya za su iya sauƙaƙawa a samar da shi don a samar wa da musulmi ainihin hanya amma dai asali fatawa ta farko da kowa ma zai baka duk wata mu'amala da ka san akwai ruwa da riba a ciki haram ne shine iya abin da ya faɗa sai dai haram din tana iya canjawa by yanayi by situation larura yana iya shiga to amma laruran ma zai interpretin laruran yanayin da kuke ciki zaman da kuke ciki da abubuwan da kuke ciki sannan kuma ina so ka lura kuma duk akwai sakacin mu ma da rowa da muke da shi ai waɗancan su- me- yan Pakistan suna da shi yan Bangladesh suna da shi yan kaza suna da shi me yasa ba za a je a tattauna da su a ji ta wace hanya ba hanyar halal suka bi suka samu ko ta haram ne suka bi suka samu misali ko ba haka bane ba yanzu cikin barazan da ake fuskanta akwai ma- wani makarar masallaci a turai din da na je suka ce malam ga masallaci nan duk nan ba mu da wani masallaci sai shi amma wallahi yau shekara wajen kaza mun kasa biyan kuɗin gurin nan haya muke tafiya kuma mai gurin baturen ya ce a bashi kuɗin sa ko mu tashi ya ce duk rayuwar mu anan take kuma duk wani babban mutum da zai zo shi anan yake zuwa amma yanzu zai zo kore mu ina za mu shiga in ba mu biya kuɗin eh, riban nan ba malam masallaci ya mutu gabaki ɗaya dole mu watse kowa ya kama gabansa masallacin juma'a da na idi gaba daya sun kasa biya amma wani ya musu operate in za su kama wannan motigate din za a iya samu su mallake shi to kaga wannan akwai bukatar malamai su shiga su yi magana sosai ba malami guda daya ko na wata ƙasa ko wani guri ba collective effort ya kamata a samu na malamai su ba ku wata fatawa da za ku dogara da shi sannan kuma ɗaiɗaikunku suna sayan gidajen nan ai suna iya daurewa su saya me yasa ba za mu yi zuciya ba in ni kadai zan iya rufe ido na sai gida da ni da iyalina yaya ni da abokina da wani ba za mu haɗu mu haɗa kai mu takura wa kanmu mu sayawa musulunci gida ba shi ma wannan wani abin ku duba ne gaskiya dole ne sai an duba tunda Allah ya ba ku daman nan kuma ya ya ainihin taimake ku sannan kuna da matsaloli matsalolin ku na biyu shine ba kwa kasuwanci yawancin ku a cikin ku ba 'yan kasuwa duk ma'aikata gwamnati ne ma'aikacin gwamnati ko talaka ne amma ba ku lura da ya kamata ku lura wasu sai ku yi division of labor a economics wannan yayi kaza wannan yayi kaza amma kuna zaune ne a kasashen ba ku yi wa kanku lissafin go- ku ni kullun damuwa ta da ku kamar kuna manta goben ku da jibin ku da shekara talatin din ku mai zuwa inda Allah ya riga ya rubuta muku yan Ingila ne ko yan Faransa ne ko yan Italy ne ko yan Germany ne a yaya ba za ku yi planning for 30 years 50 years coming ba why me yasa ba za ku yi ba jiya a wannan a shugaban a, a, Nigerian Muslim Forum Dr. Professor Kene yake gaya mana yace mal abin da zai baka mamaki akwai wani dan Pakistan a Birmingham yake gaya mu yace ina zuwa gurin sa ina siyan ina cooking ba yake saya da salad da kayan kayan miya tattasai tumatir yace wallahi malam idan na zo ni sai ya biyo ni mota yana doctor doctor professor sai sami a mota a wurin sa nake sayayya shekaru aru aru yace wallahi tallahi malam wata ran muna hira da shi ya ce min a Birmingham din nan yana yana da gida goma sha takwas shi kadai ya ce wallahi da wannan sana'ar ya sayi gida guda goma sha takwas ya ce kuma god so kayan na so na gaya ma a yanzu da ka ganda na tsufa zan mutu ya ce yanzu ma ya mutu bara ya mutu Allah ji kansa ya ce ya gina katafaren masallaci a Pakistan da wannan kudin tattasai da tumatir amma mu mutanen mu duk inda ka je duk ko ma'aikatan gwamnati ne ba ku creating business kuma kuna da wannan damammaki akwai hanyoyin neman kuɗi da ya kamata ku buɗe kanku saboda inda 'yan kasuwa a cikin ku wannan wulakancin za ku yi maganin sa mai kuɗi ɗaya zai iya ba ku bashin a wannan fan miliyan kaza a ce daga nan zuwa shekara goma ku biya ni ba ruwa bai taimake ku ba to amma kuma albashi yake jira kowa sai yayi dabaru ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kan na shiga da yawa dan abubuwan suna nan damuwoyin da yawa bismillah a gurguje gafa zumunta yana nan yana mun barazana kallo na yake yana hararara a dan yi hakuri kadan insha Allah na'am
Salamu alaikum malam. Ni ne ina aiki a makaranta, so amma wani sa'in juma'a yana wucewa, za ka zo lokacin karantarwa ana juma'a karfe ɗaya karfe biyu, so amma muna kulle karfe wani sa'in za ka yi wata ɗaya baka samu ka halarci juma'a ba. So menene hukuncin haka malam?
asali musulmi duk inda yake wajibi ne ya sallar juma'a Takulas of wai inda yake ake kona abu dokar farko ta musulunci wajibi ne musulmi sallar juma'a dole ne a kanka to in in a situation where by wurin aikin ka baya barin ka ba zai baka dama ba to ka dauke shi larura ce amma muakkata ma'ana larurar da suke da gajeren lokaci sai ka fara thinking otherwise ka yadda kai ta aiki a wurin da za ka yi wata guda baka sallar juma'a sai kai tunanin canja wani aiki ko kuma ka yi negotiating da su ku tattauna da su akan cewar kai ba musulmi ne kuma kana yin sallah da haka akwai yadda za a iya sama maka wata kofa eh za mu duba maka ko a ƙara maka wasu awas ne ma ka je kai sallah amma a ƙara maka wasu awas ka yadda amma kada ka yadda ka ci gaba da aiki a wurin da gaba ɗaya baka sallar juma'a oke ka oke karatu ne to wannan kaga ai larura ce sai kai kai ta kai ta maleji ya zaka iya yi inda yadda zaka iya fita daga laccan bai ka cutu ba ka je kai juma'a a sati dai ka fita daga wannan laccan ka je ka dawo wannan bai zai iya cutar da kai ba in kuma zai cutar da kai sai kai haƙuri ka shiga babin yan larura har zuwa lokacin da zaka iya ainihin wato samun sauki wallahu alam Now, uh, Na'am, Malam last, Kabir.
last one from the sisters, inshallah. Last one from the sisters.
Na'am.
Um, assalamu alaikum. Uh, Malam, uh, Allah ya saka da alheri. Um, don Allah muna sa a mana bayani akan zakka ga mai shago. Uh, na bude shago ne last week a Nigeria. Uh, Eh.
to don Allah ina son na ji yanda ake zakka. Shin uh, idan mutum ya tashi yin calculation din duka kayan da ke shagon yana lissafi ne uh, akan yadda ya siya kayan ne koko akan yadda yake sayarwa. wato yadda ya samu uh, ya sama ya sa musu kuɗi uh, so na'am shine na farko kenan akwai na'am Allah ya saba iyalin kamar da ta turo da tambayan nan. Kaga abin da ake faɗa Allah ya yi rayuwa ta yi daɗi. Yanzu kuna ta kukan kun gangara ce masallaci. Amma yanzu kaga Allah da ikonsa ɗaya daga cikin matan ku ta buga waya ta yi tambaya ita kan har ta buɗe ma ka ta farin shago tana tambayan zakka a Najeriya. to wannan yana daga cikin abin da a- a jiya a wani gari ne mai sunan garin da muka je jiya? Leicester. A Leicester lectures suna ne muna kai na gaya muku na ce dole ku yi haƙuri dai da abin da zan gaya muku. Kuna ta mai da hankali akan za ku gina a can. eh, Zan gina gida a Najeriya, zan sai shago a Najeriya, zan kaza. Amma nan kuma inda future ɗin 'ya'yanku shekara talatin ɗin 'ya'yanku is down. wanda nan ne rayuwarku take to Allah ya mata albarka lalle matan garin nan suna samun kuɗi sosai na miki murna kuma mata Allah na muku addu'a Allah ya ta karfafa ku in kuna samun kuɗin zakan nan kin ga kya turo mana kuɗin zakan ma a zo a sai masallaci a a Leeds ko a sai masallaci a Bradford Allah ya sa albarka a yanda ake zakka shine idan shekara ta yi baiwar Allah gaba ɗaya zaki lissafa abin da ke cikin shagon ki samu ƙwararren mai lissafi a lissafa me ke cikin shagon gabaki daya miliyan kaza ne to shikenan sai ki buga shi kashi arba'in sai ki cire kashi daya kurin amma da wani farashi farashin da kika sayi kayan ba da farashin da kika sayar ba in kaya ne idan kayan ne za a lissafa farashin da aka yi sari da shi za a buga a cire zakka ba farashin da za a sayar ba tun da ba a sayar ba abu na biyu malamai suka ce kudin bashi da ya tafi bai dawo ba in an zo lissafa zakka ba za a lissafa da shi ba don baya hannunka sai in bashin da ka tabbatar za a biya ka sai ka cire masa wanda baka lissafa da shi ba to kuma duk lokacin da ya dawo to shi kuma akwai zakkarsa a kansa tunda wanda ya ci kudin bashin bai cire musu zakka ba wallahu alam na'am jazakallah khair so uh, th- the last one shine batun uh, zumunci um, um, sister suna tambaya um, cewa uh, jama'a da yawa suna gujewa zumunci um, kowa sai ya dinga kawo unnecessary excuse um, da dai sun yi request na dan ƙara amma saboda lokaci uh, dan ƙara da jaddada uh, zumunci din na san daga cikin matsalolin da kuke kuka da shi yawanci maza shukran jazilan dauki yawanci maza suna ah, wato limiting associating matansu da sauran abokanai saboda gudun gurbacewar tarbiyya ko ɗauko ɗabi'a wannan ma ba za a hana shi ba dan zai iya yiwa tabbas wani ɗin yana yi wa matarsa tarbiyya ta je ta koyo a wajen ƙawarta a koya mata abu na rashin kunya ko rashin tarbiyya to shikenan malamai suka ce sai ka intiqai dole ba za a zama a ce kowa matarka ce ita ce mutum bai kirki ba sauran da na banza bane ba sannan akwai larura sai ka duba wa da wa ka yadda ta yi alaka da su saboda karka tauye janibin tarbiyyar kuma a janibin wato zumuncin shi kuma ka samu alaki sai ka ce da wani da wani da wani a alaka da su wani kuma a bari in an haɗu a wajen taro shi kenan wance da wance wance za a iya zuwa gida za a hira da su a tattauna za ka iya haɗa 'ya'yanka da su su yi awa biyu ka san shi baya barin 'ya'yansa suna kallon fimafimai na tsiraici baya barin 'ya'yansa suna ashar baya barin 'ya'yansa suna kaza da haka zaka iya hada ƴaƴanka wasa da su su yi awa ɗaya su yi awa biyu zaka iya ɗaukan ƴaƴanka kai su unguwa kaza ko gari kaza su yi weekend wannan duk zumunci ne wanda ka yadda da shi ka aminta da shi sai ka bar iyalinka su je su ci gaba da alaka wanda kake shakka sai ka bari sai ka tabbatar da ingancin tarbiyyar su sai ka iya hada su sannan akwai waɗanda suke ganin ai su ba su da buƙatar taimakon kowa don me za su yi alaka da wani wannan kuma tunani ne mara kyau wanda na bada amsa akai akwai kuma yan cewa yan kare mutunci zan kare mutunci na ni ba ruwana da kowa lokacin da zaka zubar da mutuncin ka kenan shine idan kace ba ruwanka da kowa da haka kowa ya sani tunda Allah ya yi mu da ya tashi da Allah ya ga dama wannan hannun sai iya yi shi a dunkule haka a haɗe amma sai ya yatsun a rarrabe malamai suka ce me yasa Allah ya me hikimar da Allah ya wannan yatsun ya rarraba su san saboda ya nuna mana wannan yana neman taimakon wannan wannan yana neman taimakon wannan kuma ku duba hikimar Allah da ya zo yin yatsun sai wani ya fi wani wai dan a nuna muku kuma ba za ku rayu ba dole ku rayu wani ya fi wani amma duka kowanne yana complimenting dan uwansa idan zan dauki kofi duka sai su tattaru gaba daya to mu ma da mai karfin mu da talakan cikin mu da mai wadata da jahili da mai ilimin cikin mu suna haduwa ne sai su hadu su gina wani abu na alheri karki yadda ki zauna baki da zumunci ranar da kika zo haihuwa ko larura ta kama ku da yawa ana samun mutum ya auro budurwa sabuwa sabon haihuwa ta zo ba ta da wanda za ta koya mata rike wuyan jariri waye wanda za ta koya mata ɗora ruwan zafi amma matar abokinka za ta iya za ta rinka ma awa uku tana taimakon ka ba a taimaka ba an taimaka ku yi zumunci yana da kyau kuma a nan ne kuke da buƙatar ku haɗa kanku don gaskiya kuna buƙatar taimakon junanku wallahu alam na ali bashir kai kan ai dole mu ansa tambayar ka wane mu bismillah ba shi mike din ali bashir ai to ga a baka microphone din saboda magana ka yi zaman ka
assalamu alaikum malam mun ji kai mana nasiha game da wato samun waje da za mu kira namu ne mu nan muna da shugabanni muna da mutane masu arziki muna da mutane waɗanda suke da ƙarfin su zo su mallaki abubuwa da dama a nan ƙasa amma ba sa cikin harkanmu duk idan muka taru irin ɗin ne ya za a taimaka a jawo mana hankalinsu su taimake mu mu samu mu kafa kanmu mu kafa al'ummanmu musamman wajen samun waje wa jama'armu don saboda waɗansunsu sukan je har amurka ko kuma nan ƙasan a jami'oyi su ba da midoyi a sunan taimako amma kuma mu al'ummanmu ba a taimakawa don saboda a samu waje a samu mu samu ibada mu samu yi saboda haka wani irin hudari za ku yi mana wani irin kokari za ku yi mana wajen jawo hankalin irin waɗannan shugabanni da attajiranmu don saboda su zo su taimaka mu gina al'ummarmu da addininmu a nan ƙasar na gode
shi yasa shi da cijo kake gani duk lokacin da ya magana sai ga akwai fa'ida ko ba aya ba hadisi wallahi malam wannan yana cikin abin da na so ne magana ban san me yasa ba yasa keeping in mind dina cewa ne ai you have another opportunity if you can utilize it duk wani babba da yake gane ko Najeriya ko ko ko ko ko Niger ko in abu ƙarshen iyakan inda zai zo ingila ne kuma iya birgewa a ce yana da gida a ingila abin da ke faruwa shine kowa ya sani ba koyayye ba manya-manyan 'yan kasuwanmu manya-manyan 'yan siyasanmu gwamnoninmu sanatocinmu wannan sanannen abu ne ba koyayye ba suna daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan gidaje a duniya fa in za ka haɗa mutanen duniya masu yin gidaje a ingila america italy germany mu baƙaƙen da mu muka fi kowa yawan gidaje da zuwa mu sayi gidaje a nan har ma da kamfanoni to amma abin mamaki yau kuma ga 'yan ƙasarsu suna neman masallaci da za su yi sallah a gari 'yan ƙasarsu ma'aikata wanda suka zo neman abin da za su ci abinci suna neman masallaci da za su yi sallah ba su shi yanzu alai bashir yake gaya mana ya ce a cikin attajiranmu na najeriya ko gane ko abu wani yakan iya zuwa ya samu wata jami'a ta amerika ko ta ingila jami'a kurin da neman suna ya danna musu biliyoyin pounds ko miliyoyin pounds ya ce ga taimako ya basu amma abin mamaki ga 'yan kwamitin 'yan ƙasarsa ba su da masallaci ba su da makarantar islamiyya ba su da wurin yin taro in sun zo su haɗu amma wallahi bai musu ba ɗayan biyu ko dai ba su sani ba ba san kuna bukata ba mai musu uzuri ba lalle ku yarda da wannan shawarar tawa ba watakila ba su sani ba zai iya yiwa ba sani ba to ku shugabanni dattawan cikin ku ku da shugabannin ku Najeriya Muslim Forum wane ne Ghana abu na a'a zumunta wace hanya za ku bi duk wani babba da zai zo a nan ai akwai saukin ganin sa yanzu kana so kaga gwamna ba wahala shugaban kasa ne ma sai ka dan yona ba shi ma ba wahala sosai ba kuna da manyan da za ku iya ganin su arha ake ganin su kuma yawancin suna zuwa wasu masallatan ku suna sallah ko ba su zo masallacin ku ba sa je masallacin yan Pakistan su sallar juma'a ku je ku same su ku tallata musu kenan hanyar neman taimakon da za ku yi na sayan masallatai da sayan makarantu da sayan wurin taro ya zama daga cikinsa akwai ya za ku tsina samun consultation da ku da gwamnan kaza ya zo gwamnan kaza wallahi ba mamaki wani ya sai muku daka ina ba da shawara Ali Bashir wannan shawarar ku samu shugabannin Nigerian Muslim Forum din nan ku tattauna da su a fara tunanin ya za mu haɗu da wani wani fa shi kadai yana da gida bila kai akwai wanda aka ce wallahi bai san iya adadin gidajensa a London ba ku kuma nan yau ga kuna neman shekara ashirin kuna neman ɗaki da za ku yi sallah abu ya gagare ku so ina ba da shawarar a bi hanya a rubuta takarda ku yan boko ne ba sai na muku maganan boko ba duk wanda ya zo ingila kan ai ya san an fi kowa boko ku yi amfani da tunaninku da bokon ku ku tinkare su sarki ne yana da gidaje kaza dan siyasa kaza yana zuwa kaza ana zuwa taro kaza ko a sallah ko na ku je ku ritsa su ku tallata musu ku ce ga abun kun tara ƴaƴa da iyalai ku ƴan Najeriya ne ku ƴan Ghana ne ku ƴan Niger ne ku ƴan kaza ne da kuɗin taimakon nan su taimaka muku su sai muku masallaci kan ma su ba kuɗin su je sai muku masallaci ko gida za ku yi renovating ɗinsa shi ma ɗin wannan hanya ce wanda zai taimaka muku wataƙila idan mutum goma kuka tara ba su yi ba a ciki an samu mutum ɗaya in shi ma bai yi ba ya ba ku rabi da haka wannan shawarar ka yi tunani mai kyau kuma na san da manufar da kai ranka ne a ɓace ka faɗa amma ni kuma bari mu juya abun mu yi amfani da wannan dama mu je mu lallaba su kuma akwai 'ya'yan wasu a cikin ku akwai 'ya'yan gwamnoni akwai 'ya'yan sanatoci akwai 'ya'yan sarakuna a'a ku neme su mana ku zauna su kai babanka ya za a yi mu gan shi wallahi ban sani ba ana fahimta ta mutumina yau ka tsokalo fa watakila fatawarka za ta bada amfani to shama bismillah
Um, Assalamu alaikum rahmatullahi um, malami na tsaya a nan ba a matsayin amir ba na tsaya ni ma a matsayin mai tambaya gare ka da neman shawara to ni nawa um, kuka nike so in kawo maka a matsayina na amir duk maganganun da muka yi baton bamu da wurin sallah bamu da makaranta bamu da wuri bamu da gini ni ma abin na cin min zuciya na mutuka ina damuna sosai kuma a yadda muke haka na rigiya na sa dan abubuwa muna tafe da abubuwa mu kafa mu ma kamar dan kamfani ko kungiya wanda za mu iya tara kuɗi tsakaninmu sannan kuɗin nan mu juya shi mu yi kasuwanci kamar yadda ka ce yadda za mu iya tara kuɗin mu har ya zama enough mu ma mallaki property din mu to kukan da nake so in kawo maka shine cikin al'ummar namu cikin community din namu gaskiya akwai a lot of apathy towards a zo a taru a yi wannan abu zan kira meeting a zo meeting a zo a taru mutane ba za su zo ba a kawo shawara mutane ba za su kawo shawara ba a zo mutum ya yi sacrificing kanshi a zo a haɗa hannu a yi duk ina facing wannan challenges din so kukan da nake so ni in kawo muka shine ka taya ni ka yi wa al'umman magana kamar da ka ce sacrifice ne waye zai iya committing fan ɗari kowace wata fan dubu ɗaya a shekara kamar da kai mana bayani da 'yan zumunta suke yi mu ma ya kamata mu irin wannan model ɗin za mu iya sacrificing fan hamsin fan ɗari a month na san mutane da yawa a nan community da za su iya me hana mu yi commitment ne zuciyar ne to mu sa a zuciyar namu mu yi dasa ma abin da generations after us za su yi mana addu'a su gode mana ba wai mu zauna a nan ba kara zube mu gama mu wuce and there is nothing to show about it ayan mu su ta su ce me iyayen mu suka yi mana ba focus ba direction ba route ba connection to inda muka fito jazakallahu bi khair
to wannan dai shine abu na ƙarshe za mu tsaya magana da Amir ya faɗa kamar kaga shugaba ne dabara yake so ya ce kuma kawai bayan wannan laccan da wannan wa'azin da aka yi ku koma ku kira mitin ko online ko kuma in physical kawai ku yi commitment kawai ku fara kar ku yadda ku bari shi ɗaya hana ku inda inda fan ɗari biyu kuka fara ajiyewa for that purpose mox buying project ko school buying project ko lecture hall buying project anything you can call it kawai ku fara yi daga nan zuwa shekara kafin ku mutu sai kun tsaya wanda duk yake ganin duk watan duniya zai iya ajiye muku fan ɗari Allah ya masa albarka a shekara zai iya baku fan dubu ɗaya da ɗari biyu in zai dunkule ya baku kusa kun sallame shi ya tafi sai wata shekarar wanda kuma a hankali zai rinka baku hamsin hamsin wanda kuma duk inda ya nemo ya samu zai turo muku kuyi dan Allah ya amir kuyi wannan kai mun albishir ka ce yau asusun mu malam mun tara fan dubu kaza ku tinkari wani guri ku gani kuna addu'a kuna sallah Allah zai taimake ku har irin matan nan masu bude shago a Najeriya su ma su rinka sa kuɗin su na taimako dan Allah ku yi wannan idan wannan lecture da wannan wa'azin da muka yi kawai wannan abun muka yi achievement wallahi ya ishe mu kuma kar ku rena kanku kawai kar ku ce ba mu da yawa mu mun yi kaɗan kai ko hamsin hamsin ne ku ajiye ku tara ku yi ta yi Allah zai taimake ku kuma duk da Allah ya jefo muku wani babban mutum ya kewayo ya zo ku je ku masa kuka wataƙila Allah zai sa ya karba ya muku na abu da haka kar ku zauna kuna jiran sai wani mai matsayi ya zo ya baku a'a ku jira ku na hada da naku ku ce ga abin da kuka tara kuma kai kuma yallaɓai me zaka bamu wataƙila Allah ya turo muku wata runduna ta mala'iku an kaɗo muku wani abin alheri shikenan sai ga kunyi Allah ya muku albarka Allah ya saka da alkhairi ina ganin zan dakata ana in dai ba akwai wani mai bayani ba kuma a takaice na'am ba wani mai dan wani abu to malam khalifa to sai ka zo ka rufe eh bismillah a daga nan mun tsaya kenan insha Allah bismillah saboda na ga zumunta za ta za ta fara yanke zumunci to rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da Allah a roƙa mu alfarma direba na kai ya mun tukin sama dan Allah a gaya masa dan wallahi ransa a baci na san gudu zai na fitar hankali wallahi